وصفات مبن الله وجميع تكليفات دغبالين كلبا كلبان سا ابتداء تكري دون واحد ba tare da wata wasu ba لو شاء yanda Allah ya so ما وفي عنه irin yadda aka hakaito daga sunnar manzon Allah sallallahu sunnar Allah madaukakin sarki a عباد cikin sashen annabawa وذكره بعض آل التفسير wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambaci wannan في قوله a تعالى cikin faɗin Allah ta'ala وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا wa ma kana li bashari lan yukallimahu Allah illa wahyan وجائز kuma ya halatta أن يرسل إليهم جميع ذلك ya sadar da gaba ɗayan wannan ka zuwa gare su da wata wasuɗa يبلغهم كلامه wannan da aka isa musu zancen Allah وتكون تلك الواسطة ita kuma wannan tsanin yakan iya zama إما من غير البشر ko dai ba ɗan adam bane الملائكة kamar dai halin mala'iku tare da annabawa أو من ko جنسهم kai zamanto daga cikin jinsi na su الأنبياء مع الأمم kamar annabawa tare da al'ummai لا مانع لذلك babu abin da zai hana haka من جميل daga العالم dalilin hankali وإذا جاز هذا idan wannan ya halatta ولم يستهل bai zamanto korarre ba وجاءت الرسل بما دل على صدقهم kuma manzanni suka bai da abin da ya shirya a bisa gaskiyarsu من معجزات na riga mujizozinsu وجب تصديق da ya zama wajibi a gaskata su في جميع ما a أتوا cikin gaba ɗayan abin da suka zo da shi أن المعجزة domin shi abin da yake mai gajiyarwa مع التهجي idan an hada shi da kalubale من النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallama قائم to zai tsaya ne وقام قول الله matsayin fadin Allah ta'ala sadaka abdi bawa na yayi gaskiya ku yi biyayya gare shi ku واتبعوه bi shi وشاهد على كل zai zama kuma shaida ne a bisa gaskiya ta sa ما يقول a cikin abin da yake faɗa ta sa وهذا Imam كان Al-Qadi ce wannan ya isar والتأويل فيه أول تبنغ- خارج عن الغرض tsawaita magana cikin sa to zai zama an fita daga cikin bukata ومن أراد تتبعه wanda ya so ibibi wannan magana وجده zai same ta مصنفا cikakkiya في مصنفات a cikin أئمتنا littattafan jagororin mu Allah ya jin kai gare su والنبوة to abin da ake nufi da annabta في لغة من a cikin lugar nan ta wanda ya sa alhamba ya ce nubu'atu مأخوذة من abin rubuce النبي، daga annabau labari وهو الخبر shine labari mai girma قد لا يغمز على هذا التاويل wani lokacin ma ba a yin hamza din a bisa wannan tawili تفصيلا saboda sauƙaƙawa المعنى amma abin da ake nufi أن الله cewa تعالى Allah ta'ala أطلعه على ya san kayar da wato annabinsa a bisa gaibi nasa وعلمه أنه ya sanar da shi cewa shi annabinsa ne ويقول sai ya نذير zamanto nabiyun annabi منبأ abin ba wa labari فعيل zama- بمعنى مفعول awon sakar sai zamanto fa'il ne mai ma'anan mafulu أو يكون مخبرا ko kuma ya zamanto mai ba da labari أما بعثه الله a تعالى sabon da Allah ta'ala ya aiko shi da shi ومنجئا mai ba da labari har ila yau ما أطلعه الله da abin da Allah ya san kayar da shi a kai nasa فعيل sai ya zamanto awon fa'il ne بمعنى shi فاعل kuma mai ma'anar fa'ilu ba fa'ilu ba ba mafulu ba ويكون عند من لم يعمله amma a wajen wanda bai masa hamza ba wato yace nubuwatu sai ya zamanto minan nabuwati daga tudu نعم وهو ما ارتفع من الأرض shine abin da ya ɗaukaka daga ban kasa معناه ma'ana ta sa أن له رتبة cewa ina da wata alfarma mai girma ومكانة da kuma wata daraja madaukakiya عند مولاه nan ga ubangijinsa madaukakiya والوصفان su kaga sufofin nan guda biyu في حقه a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama مختلفان masu dacewa ne وأما الرسول amma kaga annabi a manzo فهو المرسل shine al-mursal abin aikowa من يأت فهو imam al-qadi yace ba a samu a cikin awal larabci na sarfu ba a samu fa'ulu ba بمعنى da مفعل ma'anan mufa'alu a cikin luga إلا sai نادرا abin da yake dan kadan وإرساله أمر الله له aikowar shi da aka ce to shine umarnin da Allah ya yi gare shi بالإبلاغ cewa ya isar da yake إلى من أرسله zuwa wanda ya aiko shi zuwa gare shi واشتقاقه من amma tsago shi da daga cikin ta tabu bibiya ne wa minhu qawluhu yana daga cikin safadin nan nasu ya annasu arsa mutane sun zo arsalan wasu na bin wasu na arja ta biya ba'dhum ba idan shafin sai bi shashi waka annahu ultima takallim kai ka ce shi Allah zauta masa maimaita izar da sako aw ultima til umma ko ku a Allah zauta wa al'umma shine biyayya gare shi wa ikhtalafa al ulama malamai sun kara wa juna sani hal an nabi war rasul shin da annabi da manzo ma'anarsa ɗaya ne aw bima ko ko kowanne ma'anarsa daban qila huma wasu malaman suka ce duk ɗaya ne wa akluhu min suka ce ya asalinsa daga ba da labari ne huwa ila shi ne sanarwa واستدلوا بقوله sun kafa hujja تعالى ma da faɗin Allah ta'ala da yake وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin وقد أثبت لهم to الإرسال kaga a wannan aya Allah ya tabbatar musu da aikowa ma yan baki ɗayan su قال me wannan magana yake ولا يكون النبي إلا ba za a رسول taɓa samun annabi ba face ya zama manzo ولا الرسول ba za a samu إلا manzo ba face ya zama annabi وقيل هما مفترقان magana ta biyu kuma aka ce a ba- wanne kowanne daban-daban ne من وجهه ta wata fuska إذ قد اجتمعت النبوة domin dai gaba ɗayan su sun haɗu a cikin annabta التي هي الحجة wannan da shi ne sun kayi hausa gaibi والإعلام da kuma sanarwa خواتم da hususiyar nan ta annabta أو ko ko da الرفعة wakar daraja معرفة saboda sanin ذلك wannananka وحوض da kuma درجاتها tattaro darajar nan tata وافترقا amma sun rarrabu في زيادة a cikin الرسالة ƙarin manzanci ga annabi ai ga manzo وهو الأمر shine umarni da yin gargadi da والإعلام sanarwa كما قلنا irin yadda muka faɗa a baya وهجته من الآية hujjar wayannan malamai na biyu su ma sun kama hujjar wannan aya التفريق suka ce ai tunda Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ai Allah ya rabe tsakanin sunaye guda biyu ce rasulin wala nabiyyin وأم ولو كان شيئا واحدا suka ce da a ce abu ɗaya ne da rasulu da nabiyu لما حسنت takararuhuma da maimaita su هذه البديهة da maimaita su a cikin zance mai balaga kamar alqur'ani da bai kyautata ba قالوا kalu suka haɗu suka ce والمعنى abinda ake nufi وما أرسلنا من رسول إلا إلى أمة ba mu aiko wani manzo zuwa ga al'umma zuwa wata al'umma ba أو نبيا ko ko wani annabi وليس wanda بمرسل shi ba abin aikowa ba ne لا أحد zuwa wani وقد ذهب بعضهم wasu daga cikin malamai sun tafi إلى أن الرسول zuwa cewa manzo من جاء بشرع shine wanda ya zo da wato shari'a sabuwa ولم يأت به wanda bai zo da shi ba sai a ce masa annabi غير ba za a ce رسول masa manzo ba إن أمر ko بالإبلاغ da an umarci da isar da aiken da والإنجاز yin gargadi والصحيح amma zance fi inganci والذي عليه الجماع الغسيل wannan da kunzumin jama'a suke kai na sa أن كل رسول نبي cewa dukkan manzo annabi ne وليس كل نبي رسولا amma ba dukkan annabi ne yake manzo ba أول الرسل farkon manzanni shine annabi adamu آخرهم محمد na karshen su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama وفي حديث عزيز ya bu a cikin hadisin hadisar al-gifari Allah ya kare yadda gare shi أن الأنبياء مئة cewa su ألف annabawa mutu wato su dubu ɗari ne وأربعة وعشرون da dubu ashirin da hudu وذكر ya ambata a ciki أن الرسل cewa manzanni daga cikin annabawan ثلاثمائة su ɗari uku ne da goma sha uku أولهم آدم na farkon su shine annabi adamu alaihi salamu وقد بان لك معنى to النبوة kaga anan ma'anan nan na annabta ya bayyana gare ka da والرسالة ma'anan manzanci وليست عند المحققين ذاتا wato su wato ba su zamanto a wajen malamai mu hakkikai zati ba للنبي da shi annabin ولا وصف ذات ba kuma sifar zati ba ne خلافا للكرانية sabani ga karraniya masu bin muhammad dan karranin asistani في تأويل a cikin tsawaita لهم magana ta su da وتهويل shirbucin su ليس عليه wannan da babu تأويل dogaro akan zancensa وأما amma ga الوهي su shi wahayi وأسلب to الإسراء asali na shine gaggawa ولما كان النبي يتلقى yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana karbar ما يأتيه من ربه abin abin da yake zake masa daga ubangijinsa da أجل gaggawa يسمي ya وحياة ambace shi da wahayi a kashe farkon nan
وسميت أنواع الإلهام an ambaci nau'i nau'i na ilhama an kira shi da wahayi فيها saboda kamanceceniyarsa da wahayi إلى النبي zuwa ga annabi وسمي الخط an وهذا ambaci wato rubutun hannu da wahayi لسرعة حركة saboda يدها gaggawar motsin hannun wato mai rubutun ووعي الهاجز an ambaci wahayi ma da alhajib magibtai da واللهج harara والعتو saboda gaggawar isharati ma ishara ta su ومنه قوله تعالى yana daga cikin faɗin Allah ta'ala
فأوهي إليهم أن صدروا بكرة وعشيا fa'uhi ilayhimu an sabbihu bukratan wa ashiya ai ma'ana أو مع yayi nuni yayi nuni وسيلة wakila aka ce وتبع kataba ake nufi da fa'auhi ilayhim ومنه قولهم daga cikin sa ma faɗin malamai الوها الوها الوها malaman dabbu alwaha alwaha نعم أي أي ai ma'ana ai gaggawa ai gaggawa وقيل wasu malaman suka ce أصل الوهي asalin wahayi السر ne sirrantawa da boyewa ومنه سمي daga nan da aka ambaci na hawa da wahayi ومنه قوله تعالى yana daga cikin sa faɗin Allah ta'ala وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم "Mm, wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim أو يوسوسون ai ma'ana suna yin wasu wasu a cikin لهم.
zukatan wato wanda suke kauna ومنه قوله yana da cikin sabadan Allah ta'ala وأوحينا إلى أم موسى wa auhayna ila ummi musi أي ألقي في ai ma'ana an جوفها.
sanya a cikin zuciyarta وقد قيل ذلك hakika an ambaci wannan nan ta cikin fadan Allah ta'ala
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وهي wa ma kana li bashari lan yukallima wallahu illa wahayan أي ما يلقيه في ai ma'ana abin da Allah yake sanyawa a cikin zuciya ta sa دون واسطة ba tare da wata wasuda ba والسلام fasali ta yanda ka rabe mana إلى kai sani أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة ma'anar ambatar da muka yi na cewa abin da annaba suka zo da shi sunansa mu'jiza هو shine أن الخلق cewa على jin halittu- jin الأرض halittu sun يعني بمثلها gajiya ba za su iya zakewa da misalin ta ba وهي على دربين ita kuma mu'jiza ta rabu gida biyu درب akwai nau'in da هو من نوع قدرة yana da البشر cikin nau'in ikon dan adam فعجزوا عنه gajiya gabarin sa وتعجيزهم to ka ga عنه yanzu wannan gajiya wata su anu gabarin sa فعل to wannan aikin لله Allah ne دل على صدق wanda ya نبيه shirya amsa gaskiyar annabi na sa وتركهم kamar yadda Allah ya kautar da su عن تمل الموت amsa burin mutuwa da وتعجيزهم yadda Allah ya gajiyar da su عن الاتيان بمثل amsa su zo da القرآن misalin alkur'ani على رأي amsa بعضهم ra'ayin wasu daga cikin malamai ونحوه da makamancin wannan وضرب wani wajen kuma na mujiza هو خارج عن قدرته dama ya fita daga ikon su ولم يقدروا على الاتيان ko za ka mutane ba za بمثله su sami ikon zuwa da misalin abin da annabawan suka zo da shi ba أولياء الموت kamar ya raya matacce وقلب العصا da jiya da sanda ka koma macijiya وإخراج ناقة da mutar da taguwa daga cikin fandutse وكلام da rancen nan na شجرة bishiya ونبذ الماء da من bugowa daga الأرض ɗan yamuna annabi sallallahu alaihi wasallama وانشقاق da القمر tsarewar wata gare shi مما لا يمكن أن يفعله أحد na daga abin da ba zai yi ɗaya ya aiwatar da shi ba إلا الله ya Allah ta'ala ويكون ذلك على يد to النبي sai wannan abin ya kasance a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama يرضي لله sai ya zama to aikin تعالى Allah ta'ala ne وتهجي da wannan kalubalen da ya yi من يكذب ga wanda ya tsare banta shi أن يأتي بمثله ya zo da misalin sa sai ya zama to تعجيز gajiyawa له ne gare shi kai وعلامة sani أن المعجزات cewa ita mujizozi التي ظهرت على يد نبينا صلى wannan da ta الله bayyana a عليه hannun وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ودلائل da zanjan nan na نبوته annabta ta sa وبراهين da كذبه zanjan gaskiya ta sa من هذين النوعين duka suna cikin معا wayannan nau'i guda biyu har ila yau وهو أكثر الرسل مؤجزة manzon Allah shi ne fi yawan manzanni mu'jiza وأظهرهم shi ne fi آية rinjayen sa ayoyi shi وأظهرهم ne fi برهانا rinjayen sa dalilai فما سنبينه kamar da sanu za mu bayyana shi وهي في كثرتها ita kuma mu'jizan manzon Allah a cikin yawanta لا يهيق بها ضبط hadda ba za ta iya kewayewa da ita ba فإن واحدا منها domin ɗaya daga cikin mu'jiza annabi وهو wanda shi ne alqur'ani ولا يؤتى عدد معجزاته ba za a iya kidan ne wato adadin mu'jizozin alqur'ani ba da guda dubu ولا ko ko الفجر dubu biyu ولا ko ko sama أكثر da haka لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تهدى بسورة domin manzon Allah الأخدود sallallahu alaihi wasallama ya yi kalubale da wata sura ne daga alqur'ani وأوجز عنها ya ga gajiya ba a iya kawo ta ba قال أحد العلم malaman tafsiri suka ce وأكثر ta ga السور mafi ganin da surori إنا ita ce أعطينا ina a laila gargausara وكل ku آية kawo kowace aya أو ko آيات ayoyi biyu daga cikin alkur'ani da بعددها wargwadonta da وقدرها iyakunta معجزة kuma mu'jiza ce ثم فيها نفسها معجزة sannan a cikin ta akan kanta akwai mu'jizozi على ما سنفصله amsa abin da za mu yi bayanin ka fulla fulla لمن دوا عليه idan abin da ya tattaro gare shi من na da المعجزات mu'jizozi ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم sannan mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu gida biyu اسم منها wani kisimi daga cikinta ولم قطع an san sani na yanki وانزل إليها sannan an kira su متواترا shi zuwa gare mu mutawatiran wato da adiyanci Al-Qur'ani.
kamar alqur'ani ولا مرية babu kokonto ولا خلاف babu sabani لمجيء النبي cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe alqur'ani وظهوره da kuma cewa qur'ani ya bayyana daga annabi sallallahu alaihi wasallam واستدلاله yadda بوجهه.
annabi ya gaba hujja da hujja alqur'ani وإن أنكر هذا معاند imam alƙali ce in wani ya mai tada karan hanci yayi inkarin wannan جاهد mai musu وهو كإنكاره وجود محمد to kamar yayi inkarin ma samuwar annabi ne sallallahu alaihi wasallam a nan duniya إنما جاء اعتراض الجاهدين kame dai musun masu wato bijirewa na sama su musu ya zo بالهجة a cikin kafa hujja da alqur'ani وهو في نفسه domin shi akan kansa وجميع ما da dukkan abin da تضمنه qur'ani ya tattaro من na daga معجزة mu'jiza abin معلوم sani ne ta hanyar tilas ووجه إعجازه fuskar nan na mu'jizan nan ta sa malumin abin sani ne ta ضرورة hanyar tilas da ونذرا kuma lokaci وما سنشرب irin yadda da sannu za mu shari'i na sa قال بعض أئمتنا kafin jagororin mu sun faɗa ويجري هذا المجمع abin da yake gudana a hanyar magudanar nan على a bisa الجملة jumla baki daya أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات cewa ayoyi sun gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وخوارق ada da abubuwan عادات da ke tare ada إن لم يبلغ واحد منها معينا alƙada idan ɗaya daga cikin su wani abun ayyanawa bai kai wato yanke ba فيبلغها to gaba ɗayan su ba za جميعا su kai haka فلا نية na alƙada ce babu kokonto في جريان معانيها cewa على manonin wannan sun gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ولا يختلف مؤمن mumini babu yana sabani ولا كافر ko har kafiri ma أنه جرت على يدي cewa عجائب alazuba sun gudana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama وإنما خلاف المعالج ka daidai sabanin da kare karan hanci a cikin kabancewar ta daga Allah ne وقد قدمنا كونها kuma hakika لله mun gabatar da kabancewar ta daga Allah ne وأن ذلك kuma بمثابة cewa wannan قوله nan ka ya dace da faɗin Allah وقد- sadakta kai gaskiya وقد علم hakika an sani وقوع مثل هذا aukuwar أيضا misalin wannan har ila yau من نبينا daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar tilas لاتباع saboda معانيها dacewar manoninta وما يعلم ضرورة irin yadda ake sani ta hanyar tilas وجود حاكم kyautar nan ta haka mu والحياة أنترة da kuma sadaukantaka ta an taratu وهرب أهنفا eh da kuma wato hakurin nan na ahnafu dan kai su لاتباع الأخبار saboda duwan والأحداث labarai wanda suke masu gangarowa عن كل واحد a منهم sakowar ɗaya daga cikin su على سبيل هذا a cewa shi wannan yana da karamci وشجاعة da kuma هذا sadaukantaka ta shi an taratu ɗan shaddadu وحلم da هذا juriya ta ahnafu dan kai su وإن كان كل خبر imam alƙali ce ko da yake dai kowane labari da kan kansa لا يجب العلم baya wajen fisaini ولا يقع به ba kuma za a iya yanke da ingancinsa ba الاسم الثاني to ismi na biyu a cikin irin wato muzan manzon Allah ما لن يبلغ مبلغ الضرورة shine abin da bai kai mabalaki na na- na tilas ba da والقدر yanke وهو على shi kuma نوعين ya rabu gida biyu نوع akwai nau'in da مستشير ya zama to shahararre ne مستشير ya yadu رواه الأجدي adadi mai yawa sun rawaito وجاء الخبر yu'tabaru bihi sannan kuma labari ya ɗaya da shi a wajen malaman hadisi warruwati da malaman ruwaya lakalati da masu kirato tarihi da labarai annabi ibn malik kamar bugowar ruwa min bayyana daga tsakanin yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallama tafsirin da yawaita abinci wa nau'un min wani nau'i kuma daga cikin mu'jizar kasari yalwani shine za a ga mutum ɗaya ne ya kaɗaitu da su wal ko isnani mutum biyu ne suka rawaito wa rawabul adadul yakir ya ku samu adadi kai ma- wato yasiru sun rawaito masu yawa sun rawaito wa lam yastakir amma bai shahara ghairi irin isharar nau'in farko ba lakin lahu sai na cewa shi idza dunya ila mislihi idan an tattara ya zuwa misali na sa ittafaqa fil sai ya ga suna zuwa ma'ana cikin ma'ana وإنما على sai ya ga suna zuwa cikin ruwa da abin da yake mai gajiyawa ما irin da قدمنا da muka gabatar da shi قال القاضي أبو الفضل alƙali ya bulfadar ya faɗa وأنا أقول ni kuma ina faɗa ina mai بالحق tsagewa da gaskiya إن كثيرا من هذه الآيات المعصورة yace hakika da yawa daga wayannan ayoyi ababen rawaitowa عنه صلى daga الله annabi عليه sallallahu alaihi wasallama وسلم sanannu ne bai kada a yanki أما الانشقاق amma ka القمر ga dagewar wata to ayar القرآن qur'ani نفس بوقوعه ya nasanta da aukuwa ta sa وأخبر عن ya ba وجوه da labari a kan samuwarsa ولا يؤذل عن ba za a ظهاره bauɗe a bisa zahiri ba إلا بجليل ko da dalili وجاء برفعه احتماله مم.
تجيب الأخبار hadisi ingantacce ya zo da ɗauke wato ko kai kawo na fassara ta sa من طرق na daga hanyoyi كثيرة masu yawa ولا يوجد أزمة أزمة imam alƙali ya ce ba wato hilafu a haraka sabanin wani wawa mun halla ƙurar dini mai wani rohe giya addini wala yuhi min azmuna ba zai raunana kudirin ajiyar mu ba Mm.
ولا يلتفت إلى ثقافة مبتدئ ba za a yi waiwaye zuwa wauta ta dan bid'a ba إن شك wanda zai sa kokonto على قلوب ضعفاء المؤمنين a sa zukatan raunanan mu'minai Na'am.
alƙali yana gaya mana anan ashe wanda zai zo ya suka akan wani abu da manzon Allah ko mu'jiza annabi to wannan shi ya dan bid'a sabanin abin da kuma yau sai ya juye idan kana faɗa annabi da girma da daraja sai ce dan bid'a ne to wannan alƙali gashi na ga mana a zamanin su wanda ake kiran sa dan bid'a shine mutumin da idan an faɗi darajar manzon Allah ko mu'jizar manzon Allah zai zama yana suka akan ta eh بل نظجم بهذا imam alƙali ne bar dai za mu turmu da hancinsa da wannan وننجز بالآراء sannan mu jefar da wauta ta sabil ara'i kuma bayan bayan mu وكذلك to haka nan قصة kisan nan ta الإنسان bugowar ruwa وتكسير da yawaita الطعام abinci رواها الشقاق abintattu sun rawaito ta والعدد الكثير adadi mai yawa masu rawaito عن الجماع a sakonzumin jama'a masu yawa عن العدد su kuma sarautar da الكثير adadi mai yawa من الساعة daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ومن هذا يا رب رواه أنت abin الكافة da عن kafawa
الكافة kunzumin jama'a su sarautar da kunzumin jama'a متصلا من عن سادوا مرتبها hausa wanda ya bantar da ita من جملة daga الساعة jumlar sahabban manzon Allah da وأخياره wayanda suka zababu a cikin sahabban أن ذلك كان في موطن cewa wannan nan ka ya kasance a gurin da ya zamanto taruwan mutane da yawa daga cikin sahabban في يوم الخندق misalin a ranar yakin tonon gwalalo في غزوة da yakin nan na بوادي gazotu buhaɗin وعمرة الهديبية da kuma umratu hudaybiya غزوة تبوك da yakin nan na tabuka da وأمثالها misalan wayannan yakunkuna من محافل المسلمين inda an samu dandazon musulmai sun yawa ومجمع da العساكر matattarin runduna ta musulmai ولم يسر عن أحد من الصحابة مخالفة ba a taɓa rawaitowa daga ɗaya daga sabbin manzon Allah ba ya saba ya للراوي shi mai ruwaya فيما حكاه cikin abin da ya kai to shi ولا إنكار ba a sami inkari ba a عنهم sabon da aka ambata an gare su أنهم cewa رأوا su sun gan shi كما irin رواه yadda wannan mai ruwaya ya rawaito سكوت الكاتب imam al-shari ta kaga shirin mai shiru a cikin su نطق الناس kama furtawa mai furtawa ne إذهم المنزهون domin عن su sabon manzon السكوت Allah tsarkaka ne gabar yin kawaici على a bisa باطل barna والمداهنة ko koyin almundana a cikin sarifa وليس هناك رغبة ba sa kwaɗayin komai na mukami ko wani abu makamancin haka ولا رهبة ba sa jin tsoron za a yi musu wani abu تمنعهم wanda zai hana su ولو كان ما سمعوه منكرا da abin da suka jirin nan abin ki ne a gurin su وغير معروف da ya bai zama to abin sani ba ladayyin gare su فأنكروا wallahi da sun yi inkari na sa ما أنكر بعضهم على بعض أشياء irin yadda shashin suka inkari a sashin ma- wasu malaman رواها wanda suka rawaito suna daga cikin sunnoni والسير da tarihi وحروف da kuma wato القرآن hurufin har- harfan nan na alqur'ani ko kirawoyin qur'ani وفتى بعضهم بعضا wasu su kuwa suka kuskurantar da wasu ووهموا wasu في suka ذلك wahintar da su a cikin wannan ka مما هو معلوم na rage abin da yake abin sani وهذا النوع to kaga wannan nau'i dukkaninsa ana
أنا rikitar da shi da abin da yake yanke من معجزاته na daga mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama بما بيناه saboda bayanin da muka yi akai nasa أيضا wani dalilin kuma إن أمثال الأخبار to ai misalin labarai wannan da babu babu asali gare ta
وبنيت على باطل aka kuma gine ta amsa abin da ba daidai ba لا بد مع مرور الأزمان ba makawa tare da shudewar zamanin nika وتداول الناس da kuma jujjuyawan mutane وآل البحر jama'a buta bincike ba ba makawa sai an yayi rauninta وخمول ذكرها ba makawa sai an buce an batanta وما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة irin yadda ake gani a cikin da yawa daga labarai na ƙarya والأراجيس da الطارئة tatsuniyoyi wanda suke ababen da afkawa وأعلام نبينا صلى الله عليه وسلم amma ta ga muzuzin annabi sallallahu alaihi wasallama هذه الوادثة wannan wanda suke mai gangarowa من طريق daga الأحاد tabarkin nan na ahadi لا تزداد ba ta ƙara مرور komai الزمان ƙara shuɗewar zamani إلا sai ƙara ظهورا bayyana ومع تداول الفرق tare kuma jujjuyawar firkokin malamai وكثرة طعن العدو da kuma yawan sukan nan na abokan gaba وحرصه da kuma على kwaɗayinsu a sa raunana ta وتبعيد da raunana asalinta وإجهاد الملحد da kuma yadda ko- wato mai kangararre yake kokari على إرفاع a sawai sai ya نورها fuke hasken nan nata إلا قوتها ba ta ƙara mata komai sai ƙarin ƙarfi da وقبولا kuma karba a wajen al'umma ولا للدائم عليها إلا ba ta حسرة ƙara komai ga mai suka a kanta sai hasaratan sai asara da gungunan zuciya وكذلك إخباره عن الغيوب to haka nan yadda manzon Allah ya bada labarin gaibobi وإنباؤه بما ya bada يقول labarin da abin da zai kasance وكان da abin da ya kasance din معلوما kuma wannan sananne آيات daga ayoyin manzon Allah على الجملة sa jumla baki daya ta بالضرورة hanyar tilar وهذا to حق wannan gaskiya ne لا جناح عليه babu wani rufi aka yi nasa وقد قال به من أئمتنا القاضي alƙafi abubakar da bakin layi والأربعين ya faɗi wannan magana daga cikin jagororin nan namu wani ustazu abubakar shi ne abubakar ibn kurakin وغيرهما wasu wayannan Allah ya jin kai gare su وما إنجي amma abin da yake waje na a wajen shi ya fi tabbatar tabbatar da kaular ka'ili faɗin ne faɗa إن هذه القصص yace wayannan المذكورة kisoshi mashurai من بعد خبر الواحد yana daga cikin babu wato labarin mutum daya إلا قلة مطالعة للأخبار alƙali ce ne faɗin wannan magana in yace wai ai duk kisoshin nan wai labarin mutum ɗaya ne to karancin bincikensa da hadisai ne ورواية da karan bin- karancin bincikensa da ruwaya ta sa وشغله بغير ذلك من المعارف ta yi ɗan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ya shagala wato da wani abin ba karatu ba إلا فمن اتنا به idan ko ba haka ba wanda ya kula da tafarkin ciratu hadisai وطالع ya yi ɗan kayan الأحاديث hadisai da والسيرة tarihin manzon Allah لم يرسل ba zai yi فيها kokonto a بهذه cikin ingancin wayannan kisoshi ba المشهورة wanda suke mashahurai على الوجه الذي ذكرنا a bisa fuskar da muka ambace shi ولا يبعد ba zai nisanta ba أن يحصل العلم ilimi ya zama ya بالتواتر tabbata da tawaturi da jerantuwa عند a والده wajen ɗaya ولا يحصل ya إلا zama bai faru a wajen بالآخرة.
ɗayan ba إن أكثر الناس domin yawa yawan mutane يعلمون بالكبر كون sun san بغداد labarin cewa ita ba garin bagadada وجودتها samanyan gari ne وأنها مدينة sannan kuma shi maza- bagadada birni ne azimatin mai girma ودار الإمامة kuma gidan gidan jagoranci والخلافة nan ne gidan halifanci وأحد من الناس amma daidaiku daga mutane لا يعلمون اسمها sunanta ma bai sani ba ballantana an wasu ya amsa sufanta ta وهكذا يعلم الفقهاء to haka nan fakihai sun san من أصحاب مالك daga mabiya imamu na maliku ta بالضرورة hanyar tilar وتواتر النبي da kuma عنه jerantuwar tiratowa daga gare shi أن مذهبه annahu cewa mazhabar imamu maliku ijabu qira'ati ummil qur'an wajen karatun wato fatiha a cikin sallah liman fadila ga wanda yake makadaici wal iman da kuma limamu wa ijza'ul niyyati a mazhabar maliku akwai isuwan niyya daya fi awwali laylatin a farkon dare na ramadana amma a sa wa wanda ba shi ba anna jaji amma imamu shafi'i kuwa yara ta jidan niyyati yana ganin sai an sabunta niyya kullu a laylatin kowane dare iksara fil sannan a masal mazhabar shafi'i akwai takaituwa a cikin shafa ala ba'd a ar-ra's sa wani bangare na kai wa anna mazhabahuma kuma mazhabar shafi'i da mazhabar imam na maliku qisas shine a yi kisa a fasa kisa bil muhaddad da abu mai kaifi wa gayri da wani ya sa wa ijabu niyyati fil wudu' sannan akwai wani zaniya a cikin alwala wa isra'il wali sannan akwai sharɗanta wali a cikin aure wa anna aba hanifa amma ka ga abu hanifa ya saba wa maliku ya saba wa shafi'i ya dil a cikin masal wayannan matsaloli wa gairuhum imam al-qari ce amma wasu wayannan wanda bai san wannan ba na'am Mm.
man lam yastajil wannan da bai shagala da mazabubin wayannan malamai ba wala rawa aqwalahu bai rawaito zantukan su ba la ya'rifu hadha ba zai san wannan ba daga cikin mazabubin su fadlan ballantana amma shiwa afsa abin da ba shi ba inda zikirina a hada hadihil mu'jiza imam al-qari ce yayin da muke ambatan daidaikun wayannan mujizobi nazidu kalam za mu ƙara za mu ƙara bayani a cikin wannan zancen insha idan Allah ta'ala ya so wasalam fasali da yanda ka rabe mana ijazul a qur'an cikin mu'jiza alqur'ani ila kai sani وفقنا الله Allah ya mana وإياك gamsatar da kai mai neman sani أن كتاب الله العزيز cewa littafin Allah mabuwayi منطوي na'am منطوي على وجوه ya tattaro fuskoki na daga mu'jiza mu'jiza mu'jiza mai yawa كثيرة mai yawa وتعجيلها tabbatar da ita من جهة من جهة الضبط.
eh daga jihar wato kiyaye nau'i nau'in ta في أرواح ya tabbata a cikin fuskoki guda hudu أولها fuska ta farko حسن تاليف kya- kyakkyawan wallafa ta sa والاجتماع الكريم da haɗewar kalmomin nan nasa da fasaha وفساد ta sa ووجوه da إيجاد fuskokin nan na takaituwa ta sa وبلاغة da balaga alqur'ani mai kesawa ga al'adar larabawa ذلك wannananka أنهم كانوا saboda su ne jagororin wannan sha'ani وفرسانا su ne gwanayen zance قد قصوا an kebanci larabawa daga ilimin nan na balaga da والكلم hikimomi ما لم يكت به غيره irin abin da ba ke banci wasu su ba من daga الأمم cikin al'ummai وأوتوا sannan an ba su daga kaifin nan na harshe ما لم يؤت إنسان abin da ba ba wani mutum ba ومن فصل الكتاب an ba wa larabawa zance mara rabe ما يقيد الألباب abin da zai dabaibaye hankula جعل الله لهم ذلك أبعا Allah ya sanya wannan nan ka ɗabi'a ce gare su وفي القتل kuma halitta ce وفيهم غريزة sannan a cikinsu akwai wani dashe da Allah ya yi musu وقوة da wani ƙarfi ياتون منه على البديهة suna zuwa da shi a sabara kuwa إلى أجل ya zo da abin mamaki ويدلون به إلى كل sannan تبدل suna zuwa da shi zuwa dukkan sababi ويكتبون sai ka gaba larabi ya zo ya yi hutuba badihan barakuwa في المقامات a makamomi da وشديد الخدم kuma lokacin da ake tsananin tashin hankali ويرتجزون به sai sun yi rajin sun yi raira waka بين الطعن tsakanin suka والدرد da da sara ويمدهون yabo wanda suke so su yaba ويقدهون kuci wanda suke so su soka su sadu ويتوسلون zuwa su sai su tsanantu zuwa inda suke so sannan su sadu ويتوفون zuwa inda suke so ويرفعون ɗaukaka wanda suka so da waka ويدعون da kaskantar da wanda suke so su kaskantar ويأتون من ذلك بالسهر الحلال sai ga balarabe ya zo da sirri na halar ويطوقون من Yi makare.
أوقاتهم daga cikin sufin nan nasu أجمل من سمع mafi kyawu fiye da zirin nan na lulu anya ويبدأون sai ga suna yaudarar الألباب wato kwakwale ويذللون الشعاب duk abu mai wahala sai ga suna kaskantar da shi zama ba wahala ويذهبون الإحرى su tafi da gaba ويهيجون الجمال su motsa wani asari na zuciya يمسكون الجبار sannan su sa wanda yake matsoraci ya zama to da karfa ويبسطون يد الجأد البنان sannan hannun mai karangiya hannu su bude shi wato وي- marwaci kenan نعم Mm, wanda sai ga ya ya saka ya ba su نعم Mm.
ويسيرون الناقص sannan suna sanya abin da ya zama to tauyayye sai su mai da shi cikakke ويتركون النزيه abin da yake قائلاً fadakacce sai su mai da shi wato butacce منهم a cikin sako البدوي wanda yake mutumin kauye اللفظ ma abokin lafazi gwaggwaba القول da الفصل zance rarrababbe والكلام da الفصل zance wanda yake kakkaura والدليل da dabi'a wanda ke mai tsada والمنجأ القوي da marka mai karfi ومنهم a cikin su kuma الحذري akwai wanda yake dan birni ذو البلاغة ma abokin balaga mai الفارغ faifayewa والألفاظ da lafuzza wanda suke tatattu والكلمات الجارئة da kalmomi wanda suke matattara والدلع da السهل dabi'a mai sauki والتصرف بالقول da yin tasarrufi a cikin zance wanda yake alkalilin kurfati mai karancin kallafawa الكثير الرونق mai mai yawan kyawu الرقيق الهادي mai kaushin arfiyancin sa ne مثل البابين to kaga duk wannan babi guda biyu na alhabari da albadawi ولهما في البلاغة الحجة suna البالغة da hujja mai isuwa a cikin balaga والقوة da الجالبة karfin nan mai kwatsewa والكذب da الفاني kibiya mai zarcewa والمهيأ الناس da kuma tafarki wanda yake abin bi لا يشكون wayannan laraba ba sa kokwantan أن كلام cewa zance أولادهم su ike bi ba su suke bin sa ba والبلاغة ملك السياد ilimin balaga kuwa su suka mallaki makwarkwada ta sa قد هووا فنونها sun tattaro fanni fanni na sa واستنبطوا sun yi عيونها sumbarin idaniyarta ودخلوا من كل باب sannan من sun shiga ta أبوابها kowace kofa da kofofin sa وألوا sun صنها hau saman ginin ببلوغ don su isa zuwa أسبابها sababanta وقالوا sai suka ɗora magana تلك a cikin abu mai tsada da والمزيد abin da yake wulakantacce وتفننوا في suka yi fanni fanni a cikin ilimi wato ilimi ra- ramamme da kuma والتميم wanda yake mai kiba وتقاولوا في sannan suka ɗora magana a cikin abu kaɗan da abin والكتب da yake mai yawa وتساجلوا في sannan النجم suke zuri a cikin wato nazami wato waƙa da والنسل rubutun zube وما راءه ba abin da ya firgita larabawa إلا رسول كريم sai manzon Allah wanda yake mai girma كتاب عزيز ya zo maka littafi mabuwayi لا يأتيه الباطل من بين يديه Mhm.
ولا من خلفه تنزيل من من حكيم Allah ya ce la yati da batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid ألزمت آياته littafi ne wanda an kyautace ayoyinsa وفصلت كلماته an rarrabe kalmominsa وظهرت بلاغته الأولى bala da fasarin da ya hankula وظهرت فصاحته fasaha على كل alqur'ani مقول ta bayyana sa dukkan abin fada وتوافر إيجازه sannan takaituwa ta sa da da mu'jiza ta sa ta bafara ta daidaici juna وإيجازه Mm.
وتظاهرت حقيقته da hakika alqur'ani da majazunsa sun daidaici juna sun وتبارك bayyana الحسن Mhm.
مطالبه mabulla ta sa wa makadihu da mayanka ta sa sai zama suna tsere a cikin kyawu وهوى كل البنان جماعته Mhm.
جوانبه matattarin lantansa da makayancinsa ya zama ya tattaro dukkan bayani واعتدل مع ايجاده حسن نفسه kyakkyawan tsarinsa ya daidaita tare da takaituwa ta sa وانطبق على كثرة فوائده مختار مختار الأخلاق.
kyakkyawan lafazinsa sai zama to ya ruku a bisa yawan fa'idojinsa وهم أبصر ما su كانوا laraba su ne mafi يعني yalwar abin da ya kasance a cikin wannan babi a جانا kewayo وأشهر في الخطابة Mhm.
جانا su ne suka fi mafi- mafi- suka fi- suka fi shaharar mazaje a cikin zance وأكثر في السجع Mhm.
والشعر suna fi جانا yawan wasaki a cikin wasaja'i wato wa- wato saja'i eh washir da kuma waka نعم da akwai akwai alaka tsakanin su نعم domin shi saja'i an ce tawafuqul fasila sai fil harful ahiri نعم shi kuma waka sai karan suna da kafiya to kafiyan nan sai kama da saja'i yawa amma za ga shi ba rera ta ake yi ba jere kawai kawai da ke hudu ba
وأوسع في الغريب sun yi yalwa a cikin wato bakin kalmomi واللغة da luga makalan a wajen magana بلغتهم da wannan lugar tasu, رعايتها wannan da suke ومنع- kance kankacece ne da ita ومنافعهم da markatarsu.
رعايتنا wannan da suke rinjaye juna da ita صادقا بهم to annabi yana ne wato kururuwa da su ko qur'anin yana kururuwa da su fi kulli a kowane dinin lokaci wa muqawwi'an yana kuma kwankwasa gare su bid'an wa shekara ishirin da tarari ala ru'usil a gaban mutane baki daya am yaquluna tazayyu qul fatu bi suratin mislihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce am yaqulu naftare qul fatu bi suratin misli wa du'u man salatu min dunillahi in kuntum sadiqin وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli إلى قوله ai zuwa fadan Allah ولن تفعلوا walan tafalu هو قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن fadan Allah qul la yantamatu linsu wal jinnu ala an yatu mithla hadha al qur'ani آية ai zuwa karshen aya وقل فاتوا بعشر سور مثله da fadan مفتريات Allah qul fatu bi ashar suwarin mithli muftariyatin وذلك wannananka أن المفترى cewa shi abin kirkira Hannu.
mafi sauki ne ووضع البائن da kuma sanya abin da yake ba gaskiya ba Walmukta.
da abin da yake abin kirkira على a الثياب bisa zaɓi أقرب shi ya fi fanti واللفظ amma shi lafazi idan إذا تبع المعنى idan الصحيح ya bi ma'ana ingantacciya كان sai ya zama أسأل shi ne yafi wahala ولهذا قيل to don haka ne ma فلان ake cewa wane yana yin rubutu كما يقال irin yadda ake يكتب cewa da shi وفلان wane kuwa يكتب yana rubutawa كما يريد irin yadda ya so وللأول على الثاني فضل to na farko yana bibiko akan na biyan وبينهما amma شأن akwai fage tsakanin su ba'idun mai nisa لم يزل يقضيه manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana kwankwasa ta su mabi tsananin kwankwasa ويوفقهم yana urusta su gayar urustawa ويسجل أعلام yana hutar da tunanin su ويهض yana sanar da أعلام darajojin su ويشتت yana نزاعه daidaita tsarin su ويذم yana آلهته zargin gumakan su da su kansu ويستبيح yana neman أرضهم halatta garuruwan su da gidajen su da dukiyoyin su وهم في كل هذا amma su a cikin wannan dukkanin sa suna mai ba iya wato ba da baya هم ba معارضته za su iya fito na fito da shi ba مهجمون suna masu tagewa هم ما a su تلت kawo misali irin na manzon Allah يخادعون أنفسهم suna yaudarar kawunan su da wato kirkira wato kirkira fitina duk da kasai sarrafantawa والإجراء da kuma tunawa لإبتراء bilif da da kiran ƙarya وقولهم da fadin su da suke cewa إن هذا إلا قول suka ce wai in البشر haza illa qaulul bashar إن هذا إلا suka ce in haza illa sirrun yusar وسحر da kuma sirrun mustamir وإفك da yake yaftarihu da asabiru وأساطير lawwalin da والمباهجة kuma kiran ƙarya والرداء da yarda da kaskanci kamar كقولهم faɗin su da suke cewa قلوبنا غلف qulubuna gulfun وسعت نسل مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لقد الله لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون والادعاء مع العجز imam al-qari da ya yanke da'awa ta- da da kuma da'awa tare da gajiyawa bi kauli da bayan Allah da yace لو نشاء لقلنا مثل su kafiran هذا da suke cewa launa sha'u la qulna mithla hadha وقد قال لهم الله bayan ku Allah ya faɗa gare su yace ولن تفعلوا walan tafalu وما ba ku فعلوا yi iya din ba ولا ba su قتلوا sami ikon haka ba وابتعد ذلك من سقفائهم imam al-qari ce wanda ma ya dan kwatanta haka daga cikin wawayen su والحسين متى kamar musail matul kazzabi كشف أواره ai kaga ya yayi al'aura ta daga gaba ɗayan su وسلبهم الله ما ya zare wa larabawa abinda suka saba da shi من فشيه na daga bance كلامه mai fasaha الله idan ko ba haka ba ولن يخفى على أهل ai bai الميت so ya منهم ba wanda suke masu wasaka daga cikin su ba أنه ليس منا cewa abin da mutai da ya zo da shi baya da cikin zurin fasahar larabawa ولا جيت بلا baya cikin jinsin balaga ta su Bal- bar dai ولو أنه مدبر sun ba da baya ga gaba ga shi kansa sai da ma wa a tawo muji'ini sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu kaskantar da kai min bayni muhtadin tsakanin mai neman shirya wa bayna wanda kuma ya zama zuwa abin jarraba wa lihaja dan haka ne lamma sami al-walid ibn al-mughira yayin da wani dan magira ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha ya'muru bil adli wal yayin da ya ihsan ji inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani ai ayata zuwa karshen aya qala sai ya ce wallahi na rantsi da Allah inna lahu halawatan yace wallahi Qur'anin nan yana da dadi wa inna alayhi la yace halawatan kuma akwai kyawu karkashin sa wa inna asfalahu yace lamukhliqun kuma wallahi kasan sa babbuga yake kamar ruwa wa inna alahu yace kuma wallahi kasan lamukhliqun sa ayan itaciya ne ke fitowa ma yaqulu hadha basharun eh yace mutum ba zai iya faɗa wannan magana ba Ka- kamar kamar zai musulunta wani dan mujira amma haka mutum yana kafiri Mm.
wa zakara abu ubayd Abu Ubaidin ya ambata anna ara cewa wani balaraban kauye sami ya ji wani mutum yana karantawa asda bima tuma fasda bi ma tumar fasajada kawai sai yi sujjada qala haka ku ka musulunta ne sai sai sajadtu li fasahati ni fasaha ce sa kawai ne sujjada wa sami Mm.
akharu rajulan wato wani bala- wani wani balaraban kawai ma ya ji wani mutum yaqra'u yana karanta falamma sayasu minhu khalasu najiya alam masai asumin wa khalasu najiya qala wannan balaraban kawai yace hadu na tabbatar anna makhluqa cewa nan adam la yaqdiru ala an halitta ba zai iya ba ba zai iya iko a bisa misalin wannan banci ba ووفي an hakaito أن عمر بن cewa الخطاب sai na umar dan Khattabi Allah ya kare da gare shi كان يوما ya ga banci wata نائما rana yana mai rintsawa Wani masjidi.
a cikin masallaci وإذا هو sai kawai بقائم ya ga wani mutum a tsaye على a رأسه kansa يتشاهد شهادة yana لا yin kalmar shahada فاستكبره sai ya nemi labarin su kai kuma yi labarin ka وعلمه sai ya sanar da shi أنه من بدارقة الروم cewa shi yana cikin fadannin nan na Rom ممن يحسن كلامه amma kuma ya iya larabci da وغيرها wannan larabci وأنه سمع رجلا yake من shi ya ji wani أبناء mutum daga cikin المسلمين wato mutanen nan na musulmai wanda aka ribace su يقرأ آية yana karanta wata aya من كتاب daga cikin littafin ku alqur'ani yake وتأملتها
sai na lura da wannan aya إلى ترجمة فيها ما sai أنزل na ga duk abin an tara abin da aka sauka wa annabi Isa Allah na Maryamu na daga halayen duniya da lahira وهي قوله shine fadan Allah ta'ala da yake ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي ya zuwa karshen aya وهكذا الأصمعي Imam al-Asma'i ya kai to أنه سمع كما كلام جارية cewa shi ya zancan wata yarinya قال sai ce da
لها ita قاتلك الله ni wato qatalaka Allah ما أبتهج mamakin fasahaki قالت sai yake cewa أو hawai أو adu يعد هذا فساهة yanzu wannan a kirga shi a cikin fasaha ne بعد قول الله تعالى bayan fadan Allah ta'ala da yake وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي آية karanta zuwa karshen aya وجمع في آية sai Allah ya tara a cikin aya daya بين tsakanin أمرين abubuwa guda takwas umarni guda biyu ونهيين shine wa wato an arzihi alqihi fil yamin shine umarnin wani hayeni da hami guda biyu نعم to وكبرين da kuma wato wala takhafi wala tahzani نعم da kuma labarai guda biyu shine wa auhayna ila ummi Musa da kuma fa idza kinta alayhi نعم Mm. da وبشارة bishara guda biyu shine inna raddu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin shine ko Abdullahi Gondi ke fada li ummi Musa ayatun amrayni nahayni khabarayni bisharatayn Mm.
فهذا نوع to kaga wannan nau'i ne daga musulman manzon al- manzon alqur'ani منفضل wanda yake maka da shi da zafi na sa غير ba مضاف abin rabawa ba zuwa wajen sa على a الشعب sabance na hakika والسهيل zan ce ingantacce daga zantuka guda biyu وقول ta القرآن kasance wanki alqur'ani daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama وأنه أتى به kuma cewa annabi ya zo da shi wannan abin sani ne ضرورة ta hanyar tilas وقوله صلى الله عليه وسلم daga bancewar annabi sallallahu alaihi wasallama mutahaddin yana mai kalubale da shi معلوم shi ma abin sani ne ضرورة ta hanyar tilas وعجز العربي gaskiya wallah rabawa hausa zuwa da alqur'ani معلوم kuma wannan abin sani ne ta hanyar tilas وقوله في فصاحته kasancewa alqur'ani a cikin fasaha ta sa me ce tawa ga al'ada alumo ima abin sani ne ta hanyar tilas da tarikai bai fasaha da fasaha wa wujuhil balagh da fuskokin nan na balaga sabilu man laysa min ahliha ilmu zalika tafarkin wanda wato ilmu zalika sanin wannan nan ka bidan bai zama tura cikin ahalinta ba ajizil mun da gajiya wannan ta masu inkari ahliha daga ahalinta an mu'arajati amsa su turo na kujirere ne da alqur'ani wa atiratil muqilli da kuma yadda masu ikirari suka tabbatar ijaz da balagati cewa wa lalle balaga alqur'ani mu'jiza ce wa anta idza ta'ammaltu Imam Al-Ghazali yake, ta'ala yanzu kai mai karatu idan ka lura da abin da Allah ta'ala yake ولكم في القصاص حياة walakum fil qisasi hayatun وقوله da fadan annabi sal- fadan Allah ta'ala ولو ترى إذ فزعوا فلا صوت وأخذوا من مكان قريب walau tare iz fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib وقوله da fadan Allah ta'ala ادفع بالتي هي أحسن مم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم irfa billati ya sun fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim وقوله da fadan Allah ta'ala وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واطلعي wakila ya ardu bil imaki wa ya sama wa aqli ai الآية zuwa karshen aya وقوله da fadan Allah ta'ala وكلا أخذنا بذنبه مم.
ومنهم من أرسلنا عليه فكلنا قبلنا بذنبه ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ai zuwa karshen aya وأشباهها da makamantan wayannan ayoyi من الآية na daga ayoyi بل أكثر القرآن bare dai wato yau yawan alqur'ani حققت idan ka ما karanta za ka بينه tabbatar da abin da na bayyana maka من إيجاد na daga takaituwar lafazan nan na alqur'ani وكثرة da kuma wato yawan yawan ma'anoninta وجيبات da kuma kyawun nan عبادتها na fassara ta ta وحسن تعريف da kyawun wallafa harfanta da haɗe wannan na kalmomin alqur'ani وأن تحت كل لمزة sannan kuma a ƙasan kowane lafazi daga cikin alqur'ani جملا akwai jumloli كثيرة masu yawa وفصولا da fasalai wanda suka جامعة masu yawa وعلوما da ilimai زواجر masu matukinta ملئت an الجواب cika manya-manyan littattafai من بعد daga shafin abin da aka fahimci na da gare ta وكثرة المقالات zantuka sun yawaito a cikin abin da aka المستنبطات
yi sun ba daga alkur'ani ثم هو في سرد القصص إيه.
السياري imam su iya da littafi sunansa al-ikilil نعم fistin ba da tanzil نعم littafin ya dan karami amma ya tattara abubuwa da yawa a cikinsa domin duk duk al-ikililu نعم fistin ba da tanzil eh duk abin da ke cikin alkur'ani duk wani ilimi da alkur'ani ya fitar da shi to anan ya tabbatar da wato gwanintarsa ta fitar da kowane ilimi daga alkur'ani duk abin da ka sani dama sun ce jami'ul ilimi fil qur'ani lakin ta kasa anhu abhamu rijali bi ilimi ina cikin alkur'ani sai dai fahimtar mazaje ta zama ta ta takaice gaban sa eh to wannan ayoyin da muka karanta yanzu za mu ga wato an zuba abubuwa da yawa a cikin su walakum fil qisasi hayatun littafi aka yi kasu ya kai littafin ashfa akan faɗin Allah wayannan kalmomi guda uku hudu walakum fi alqisasi hayatun akan sa aka yi littafin kawai to haka Allah ya tattara ya kai littafin ashfa eh to haka haka haka Allah ya tattara abubuwa cikin Qur'ani da yawa duk wani ilimi to ya fito daga Qur'ani
نعم في سرد القصص sanan shi a السياري Qur'ani a cikin jero kisoshi masu tsayi وأخبار da labarin السواري karnuka wanda suke masu shudewa التي يضعف في عادة الفصحاء Mhm.
عندها wannan da الكلام zance ke rauni a cikin al'adar masu fasaha inda ha gare ta ويلعب ماء sannan البيان ruwan bayani yana tafiya آية sai zamanto aya ne da mai لمتأمل lura da shi من ربط الكلام مم.
بعده ببعض irin yadda zance ke haɗewa da juna والفعال da سرد haɗe wannan na jero shi وتناسب وجوده da daidaituwan fuskokin nan nasa قصة kamar kisa يوسف ta annabi yusufa فاطولها abdabayinta ثم إذا ترددت sannan idan aka sake maimaita kisoshinsa اختلفت العبارة sai ka ga wannan fasarorin sun sassaba عنها alha gabaranta لا كثرت amsa yawan maimaita ta حتى تكاد كل har واحد kowace ɗayan ta zama ta kusantu تنشر في البيان ta صاحبتها neman ta mantar da wato ita kawarta a cikin ayoyin wata na suke filgusi ka dinga kwaikwayo a cikin kyawu wajen muƙabala fuskar wato daurantaka da ita wala nufuranin nufusi babu kuma wato gaucewa ga rawuka mun tarjiji na daga yawan maimaita alkur'ani wala mu'ada babu kuma ki ne mu'adi haka mai maimaita qur'ani wasalam kafari kenan da ka rabe mana wajen tsari fuska ta biyu ijazi Daga motsuwa.
tunajin yin azizi eh wato wato daga i- mu'jizan mal qur'ani shine suratul nazm al azim Na'am.
surar tsarin da aka yi alkur'ani mai mai bin mamaki Mm.
wal usulubul gharib da usulubi wanda yake baki baki bako al mukhalif wanda yake mai sabawa ga usulubin zantar larabci da matafiyar nan na nazu ne ya tsari na sa da kuma rubutun zubansa wannan da ya zo a kan yasa ووقفت مصائب عاد sannan mayankar mayankar ayoyinsa ya zamanto ya tsaya وانشاد فواصل كلماته rarrabe rarraben kalmominsa ya zama ya cike zuwa gare shi ولم يوجد قبل ba a samu gabaninsa ba ولا بعده ko ko bayansa ba a samu wani kini gare shi ba ولن استطاع أحد babu ɗaya da ya sami ikon مماثلة شيء ya kamance shi ya daga wani abu daga cikinsa ظهرت فيه bar da hankulan sun ji hausa fiye cikinsa وتجلى دونه أهلا sannan hankulan su sun tafi sun tafi da hankulan su duna hukuma bayan sa لم يعتدوا إلى مثله ba su samu shiryuwa zuwa misalin sa ba a cikin jinsin zancen su na garbutun zube ko ko tsarin waka ko ko saja'i ko ko rajazi ko ko waka ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة yayin da wali dan magiya yi zancen annabi sallallahu alaihi wasallama وقرأ عليه القرآن ya karanta masa alqur'ani وقع sai yi taushi وجاءه أبو sai ga abu جهل jahil ya zo masa منكرا yana ne inkari gare shi قال sai ya ce والله na rantse da Allah ما منكم أحد babu ɗaya daga cikin ku أشعرني wanda ya zama ya fi ni sanin waka min ni da gare ni والله na rantse da Allah الغالي الذي يقول شيئا من هذا abinda annabi yake faɗa bai kama da waka ba sam sam وفي كبر ya zo a cikin labarin ɗaya labarin nasa حين جماعة Quraishan yayin da ya tara Quraishawa عند حضور الموسم a wajen taron nan na musulun aikin haji وقال sai ce إن وفود العرب hakika تجيء bakin nan na Yaraba suna zuwa فأجمعوا فيه رأيا saboda haka ku tara wato ra'ayi guda ɗaya لا يكذب بعضكم بعضا tashi ku kada ya sarebantar da tashi sai وقالوا suka ce نقول za mu كاذب ce boka ne قال ala sai ce والله ما na rantsi da هو Allah wallahi ba بكاذب.
boka wannan boye ga shi ke shida kan manzon Allah eh amma kuma take shida ta Allah ce ta kuma ba samu shida ba Mm.
ما هو yace wallahi Allah بكاذب ba ne ba ba boka bane ما هو برمزته baya yin gunaguni na bokaye ولا تجد baya yin sadaki na bokaye قالوا sai suka ce to mutum mai halin ka ne قال sai ya ce ما هو برمزته wallahi ba mai halin ka bane ولا يخن baya irin shaka ta halin ka ولا ko وسوس kuma wasu wasu na mai halin ka قالوا suka ce ونقول to شاعر mutum mawaki ne قال sai ya ce ما هو بشاعر wallahi ba mawaki ba ne قد عرفنا الشعر كله wani dan mu gida ce duk waka mun san ta رجزه mun san rajazunta mun san وحجزه hazajinta وقريده eh shi hazaji shine mafa'ilun mafa'ilun to duk mun san shi da kuma qaris duk shi ma mun san shi da ومبسوطه mafudi na sa mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun duk mun san wannan da kuma ومقبوله makabubi na sa ما هو yace بشاعر wallahi ba mawaki bane قالوا suka ce ونقول to mu ce شاعر si me siri ne قال sai yace ما هو wallahi ba me بشاعر siri bane ولا نبي baya so irin nan siri ولا أبدي baya kulle kulle irin na siri نعم قالوا suka ce وما يقول to me za mu ce قال sai ko zai dan mujira ya ce ما أنتم بقائلين من هذا شيئا babu abin da za ku faɗa daga cikin wayannan abubuwa إلا وأنا أعرف أنه ba sai ni na san باطل.
ƙarya ne وإن أقرب القول eh mafi kusancin ƙaryar eh ya to wai shi ne mana mafi kusancin ƙaryar أنه shi ساهر ne sai a ce sahirin ne نعم Mm.
وإنه سهر domin da aiki siri shi ne يفرق بين wanda المرء yake rabewa tsakanin mutum da wato wabin yi da ɗansa والمرء وعدو yake rabewa to ka gani ai ta a lokacin kaga wato eh, suna ganin yadda ƴaƴaye suke tuwa gurin manzon Allah kamar iyayensu suna ganin yadda wato mutum yake barin babansa ko dan uwansa su gurin manzon Allah والمرء وزوجه da mutum da mata ta sa والمرء yana وأهله raba tsakanin mutum da dangi na sa فتفرقوا sai ku suka rarrabu وجلسوا على السبل suka je suka zauna akan hanya يهجرون tana saukar da mutane وأنزل الله تعالى في الوليد to sai Allah ta'ala ya sauka a cikin wali dan mujira ذري ومن خلقت وحيدا darni wa man khalaqtu wahida ai zuwa وآية.
ayoyi da aka bar sokun sa Mm.
وقال أثبت بن ربيعة wata fasar rabi'ata ya faɗa قيل سمع القرآن wato wanda zamu gane da sahabbai suke lokacin da shi Khalid dan Walid ya musulunta wannan ayoyin shi da kansa yana karanta sun yana sallah ya san kuma da babansa aiki kuma a baban nasa an faɗi har asalinsa an faɗe shi a cikin ayoyin amma duk da haka wannan bai ƙara masa sauran sai imani da manzon Allah saboda masu su habbai idan duk mutum ya musulunta babansu baya cikin musulunci ko mahaifiya to sun sallama da su baki daya wai za a samu fata fa abuhu minhu wa anhu wa kalbu sawa'u ba ruwan su da wani mutum in ba manzon Allah ba za ka sabon manzon Allah mm
آمين.
mhm wa qala usbat bin rabi'a fi sayyid al-qur'an وقال أثبت بن ربيعة usbat bin rabi'a ta ya fada yana sabi al-qur'ana yayin da ya ji al-qur'ani يا قوم yace ya ku mutane na قد علمتم بأني لم أترك شيئا kun sani cewa ni ban ban wani abu ba إلا وقد علمتم face na san wannan abin وقرأت na kuma karanta shi وقلت sai kuma na faɗe shi والله yace na rantse da Allah قد سمعت قولا na ji wani faɗi da aka wato faɗi والله na rantse da Allah ما سمعت مثله قط ban taba jin misalin wannan magana ba da dai ما هو بالشعر shi wannan ba waka bane ولا بالسر ba kuma bokan ba ba kuma sirri bane ولا ba kuma bo- ba kuma bokanci bane قال نذر بن الهاد nabar dan haris ya faɗi kasarnin wannan وفي حديث إسلام حديث ya ba cikin hadisin nan na musulunta Abu Dharr al-Ghifari ووصف أخاه أنيسا ya sabanta dan wannan nasa Unaisu فقال sai yace والله na rantse da Allah ما سمعت بأشعر من أخيه ban taba ji da wato wanda ya fi dan uwana Unaisu waka ba قد ناقض اثني عشر شاعرا sai da yi warwarere ne ya fi kai makabara da mawaka guda goma sha biyu a zamanin jahiliya أنا أحدهم yace ni ne ɗaya daga cikin su وأنه انطلق إلى kuma cewa shi ya tafi zuwa garin makka وجاء إلى أبي ذر ya zo gurin abizar ligifari بخبر النبي da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قلت sai na ce وما يقول الناس daga mutane suke faɗa a haƙƙin annabi قال sai ya ce يقولون suna شاعر cewa mai wa- mawaki ne شاعر boka ne mai siri ne لقد سمعت قول ya الكهنة ce wallahi duk na zan cikin nan na bokaye وما هو بقول amma ba irin mancan annabi ba irin mancan sa annabi yake ba ولقد وضعته على أقراء على أقراء الشعر sannan na sa wato abinda annabi ba a cikin au au na waƙoƙi لم يلتئم bai haɗe ba وما يلتئم على لسان أحد بعدي ba zai taba haduwa daga cikin a cikin harshen wani ba bi bayana ba annahu a ce wai wannan waka ne
وإنه yace لسابق wallahi mai gaskiya ne وإنهم amma kuma لكاذبون su makaryata ne والأخبار في هذا kaga labari a cikin wannan in gadatu ne كثيرة masu yawa ne والإيجاز بكل gajiyawa da kowa واحد ɗaya daga cikin من nau'i guda النوعين.
biyun nan الإيجاز wanda yake takaituwa والبلاغة da balaga da zati na ta da والأسلوب usulubi wanda yake bako bi zati da zatin sa كل واحد منهما kowa ɗaya daga cikin wayannan nau'i ne na wato ijazin takai wato gajiyawa على التحقيق Afsarance na hakika لم يقدر العرب laraba على ba sa إيجاز iko ba واحد afsa zuwa su ɗaya da منهما.
cikin su إذ كل واحد domin kowa ɗaya mai fita ne عن قدرتها afsa ikon nan nata مباين mai bay- mai bayyanawa ne بفصاحتها fasahar nan tata ya bambanta ga fasahar sa da وكلامها kuma rancanta وإلى هذا zuwa wannan ne واحد wannan ne ba ɗaya ba ya tafi من الأئمة daga jagorori الأربعة mahaƙiƙai وذا وبعد مبتدائهم wasu daga cikin wayanda ake koyi da su sun tafi إلى أن الإجازة zuwa cewa mu'jiza ta alqur'ani في مجموع ya tabbata البلاغة cikin matattarin bayanin balaga da والأسلوب usulubi وأتى على ذلك zalika me wannan magana ya zo da ya zo a cikin wannan ka qawli wata magana mujjul asma wannan da kullu suke wato tofe tofar da shi wa tanfiru minhu alqulub zuga ta suke guduwa da gare shi sahihu amma zancen su inganci ma ya abin da qaddamna magabatar da shi a baya wal ilmu bi hada to sani da wannan dukkan ta hanyar tilas ne wa qata'a wata da yanke wa man tafannana fi ulumil balagati wato shi ilimi kala biyu ne akwai daruri akwai nazari na'am abin da sallama da alƙayar cewa da ruwatan da ruwatan dinnan ma'ana abubuwan da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma da alqur'anin nan to abu ne wanda yake daruratan tilas ne wannan daruri ne wato baya bukatar sai kai tunani shine ilimi daruri duk ilimi daruri ba sai kai tunani ba amma nazari shine sai kai tunani za a gane yawa Allah ba shi da farko Allah ba shi da ƙarshe to wannan sai an karantar da kai kai tunani za a gane yau amma amma daruri shi ne abin da hissu yake ganin sa kama a ce didda baban sa ya girme shi to ai kaga wanda ce a zai yi tunani kan wannan magana eh mutum ya wannan tunanin to kaga akwai matsala tsakanin gwagwarsa da tunanin sa to babu shakka wannan irin sa an kiransa ilimi daruri to saboda qur'ani ya zo daga manzon Allah to daruri ne qur'ani ba irin sa ba daruri ne domin gashi mu da idan mu hayyo mun ga ba mu ga irin qur'ani ba hayyo ba mu- ba mu ga wani ya ce to ni na ga littafi na nayi qur'ani wanda zai dauranci qur'anin manzon Allah ba ai ba kuma wannan ba daga kafiri ba har ga musulmai baki da sannan ai an samu a ayar da muka wuce akwai wani Abdullahi wani ɗaya daga cikin manyan malamai masana arabiya wanda ya fassara kalila wa dumna zuwa harshen larabci da faransanci ne eh saboda haka yaji izo ya samu ana ice wai qur'anin nan izo ne ne ne ne aka ce izo tun ne eh ita to za mu cike shi ya zama izo dari kaji manya eh yau kaje ya zauna ya zauna yana ta rubutun sa ina ta yi ina ta rubuta shirme to ashe shi bai san ma qur'anin ba ran nan ya zo wucewa ta wata makaranta allo sai ji yaran yaro yana karantawa wakila ya arbu bil ima aki wa ya sama wa aqli wa jidal ma wa qudiya al-amr wa wasat al-judi wa qila budan li qawmi zalim sai ta kai sai dawo baya sai ta Allah yaro mai mai abin da kace sai ne mai ta masa sai ta wannan meye ne sai aka ce qur'ani kenan sai ce tab ashhadu anna hadha la yu'arad na tabbatar ba za a iya fito na fito da alqur'ani ba saboda haka wannan a, wan- wanda yake ina da cikin musulmi sunan sa Abdullahi amma da yake baya zuwa makaranta bai san allo ba bai san qur'ani ba to sai wannan abin ya same shi to saboda haka qur'ani haka yake Allah ya samu dace amin amin ومن تفنن في علوم البلاغة wanda ya fanni fanni a cikin ilimin nan na balaga وأرهف طائره ya wutar da zuciya ta sa ولسانه da harshen nan nasa أدب هذه السنة ladaban wannan sana'a لم يخفى عليه ما قلنا abinda muka ambace shi ba zai buya gare shi ba وقد اختلف أئمة آل jagororin ahlus sunnah sun kara wa juna sani في وجه a cikin fuskar أجزاء gaskiya wasu anu gare shi وأكثر yawa yawan su يقول yana cewa إنه مما جمع في قوة shi جزالة alqur'ani yana rufin abin da aka tara a cikin karfin gwaji na sa ونصاعة da tasuwan nan na lafuzan sa وحسن da kyakkyawan tsari na sa da takaituwa ta sa وبديء تالي da kuma makayancin wallafa ta sa da usulubin alqur'ani لا يشف ba zai ba zai inganta ya zamanto a cikin makadurul bashar abinda dan adam zai iya ba أنه من بعد الخارج kuma cewa shi yana cikin abba- babi na abin da yake da al'ada الممتنع wanda yake hanawa عن أقدار amfani ikon halitta عليها alaiha a kanta إياء الموتى kamar raya matattu وقلب da jiyo da العصا sanda ya koma mucijiya وتكبير da العصا tasbihin tsawon kwani وذهب الشيخ أبو العسل a cewa abu lasani al'ashari ya tafi إلى أنه من zuwa بعد cewa shi الخلود abu ne wanda zai yiwu أن يدخل مثله cewa بعد misalin wannan ya حضور shiga البشر cikin ikon dan adam ويقدرهم الله Allah عليه kuma ya ba su iko a kai nasa ولكنه sai dai shanin da lamarin لم يكن هذا hakan bai kasance ba ولا يكون kuma ba zai kasance ba فرعهم الله sai هذا Allah ta'ala ya hale su wannan ya gajiyar da su وأجرهم hannu gare shi وقال Mhm.
في جماعة من أصحابه wasu jama'u daga cikin wato sa- wato mabiya abu ash'ari ya faɗi wannan magana wa ala tariqaini a bisa tawarkin nan guda biyu ajzul arabi anhu ka ga gajiya lawa anu gare ga alqur'ani hadisun tabbatacce ne wa iqamatul hujjati sai da hujja alaihim akan su ma yasu da abin da yake inganta aw yakuna fi maqduri ya kasance a bisa ikon nan dan adam wa da tahajji kalubale da aka yi musu an yatu bi misli cewa su zo da misalin alqur'ani kuma wannan yanke ne wa huwa ablagu shi ne ya fi fitowa a cikin gajiyarwa wa ahla bi taqrir shi ne ya fi kanda da bi takai da kwankwasa wal ihtijaj bi maji'i basharin mislihi sama hujja da cewa ga wani dan adam irin su ya zo bishayin da wani abu laita min qudratil bashar wanda dan adam ba shi da iko a kansa la wannan wajibi ne wa huwa abadu ya fi ayatin rinjayen aya wa aqma'u shi ne na dalalati kafewar dalilai wa ala kulli a bisa halin kowane hali dai fama atau fi zalika bi maqalin ba su zo da abin faɗa ba a cikin wannananka bal bari dai sabaru sun yi haƙuri a ala bisa korewa wal qatl da kisa wa tajarru ka sati sannan sun sabar kwankwaɗi tambalan na kaskanci wa da dhulli kaskanci وكانوا من شموخ sun العمل kasance kuwa masu tara karan hanci ne وإباءة da ba su yadda da الدين wulakanci ba بحيث لا يؤثرون ذلك ta yadda ba za su iya zaɓar haka ba ihtiyarin azabin su ولا يرضون ba za su yadda da haka ba إلا اضطرارا sai dai idan ya kama akan ba yadda za su yi وإلا idan ko ba haka ba والمعارضة to gujere yana da qur'ani لو كانت من da قدرهم ya karance daga cikin ikon su والشغل بها to shagala da ita أعوض ne bi عليهم sauki alayhim gare su وأسرع ya ji بالذل gaggawa bin nabi da samun rabo وقدع da الأذن yankewar hanzari وإبهام da kure الخصم abokin husuma da rahim gare su وهم ممن ممن لهم قدوة على الكلام suna daga cikin wanda Allah ya ba su iko a bisa zance وقدوة da في المعرفة kuma wato koyi wato koyi a cikin sani به da shi لجميع da gaba ɗayan الأعمال.
talakai وما منهم babu ɗaya daga إلا cikin من su جعل جهله face sai wanda ya kokari ya kokarin sa ولتنفذ ما ya عنده ya karar da abin da yake gare shi لإكفاء جهوده na daga koye bayyana ta sa وإطفاء da نوره kuma wato buce hasken sa وما جلوا في ذلك ba su bayyana a cikin wannan ka ba su bayyana kabiyatan boyayyen al'amari ba من بنات شفاء daga dumbalin bakin su ولا أتوا بنطفة ba su zo da wani dugo ba من معين مياه daga ruwansu mai taimakon su وطول العمل tare da tsayin lokaci وكثرة da الأجل yawan adadi وظواهر الوالد idu wa ma walada da kuma wato taimakekeniyar ɗa da kuma uba musamman su kafiran نعم Mm, da ga ga har yanzu ga sunan kafiran suna ta bakin su akan alqur'ani to amma ga har yau na alƙali na bada labari tun azamanin sa alƙaliyar 544 yau kuma na 1440 yau alƙali shekarar sa 900 da daya a kwanta a kabari eh to amma har yau har yau ba a yi littafi wato wanda za a zo a kwaikwayi qur'ani da shi ba ba ma a yi littafi ba yadda Allah ya faɗa cewa a zo da sura goma ya gagara bayan an ce a zo da shi ya gagara to a zo da sura goma ya gagara sura ɗaya ita ma ya gagara to ba za a yi ba har tashar jama بل أبلتوا bari dai وما نسبوا sun ɗimauce ba ma ba ma na- na basu ba su iya furtawa ba ومنعوا an hana su magana وانقطعوا sun yana ka فهذا kaga waɗannan su ne nau'i guda biyu na الإجابة daga mu'jiza alqur'ani مثلا fasali ke da ka rabe mana الوجه الثالث eh sai da kaji kafirai suna cewa a za su hana karanta wasu surori da Qur'ani hatta ga wannan ne kalubalen ba kalubalen farko za ku faɗa ko ku yi ga ku da profesoshi da daktoci da sauransu to kaga da sai a fito a yi wa- a yi wannan amma ya gagara wannan kada ya isa mu gane mu zuwa alqur'ani eh kuma ba za a yi wa haka sai kiyama mm fuska ta uku نعم من إيجاد daga من ijazin وراء alqur'ani عليه shi abinda alqur'ani ya na taro daga labarai da بالمغيبات abinda Allah ya faɗa cewa za a yi kaza kuma abin ya faru نعم Mm.
وما لم يكن da abin da bai kasance ba لم يقع da ma bai auku ba وجد كما أكثر من وجد كثير على يبدأ الوجه يزور.
الذي أكبر amsa irin fuskar da Allah ya bada labari وقوله wa fadin تعالى Allah ta'ala da yake لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminina قوله da تعالى fadin Allah ta'ala وهم من بعد غضبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون وقوله da wadannan Allah ta'ala ليظهره على الدين كله yuzhirahu ala ad-din kulli وقوله da wadannan Allah ta'ala وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لينتصرفنهم في الأرض Allah ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi الآية ai zuwa karshen aya وقوله da wadannan Allah ta'ala إذا جاء نصر الله والفتح idza jaa nasrullahi wal fatu لا ai zuwa عدل karshen aya karshen sura كان جميع هذا to duk abin da Allah ya faɗa din nan sai da ya kabance kama kala irin yadda ya faɗa وغلبت الروم فارسا sai rum tabbatar da ya farisa في a بضع cikin سنين yan shekaru kaɗan ودخل الناس في الإسلام wato a أفواجا wannan lokacin a wannan lokacin ba mu nan Najeriya ɗan Boko Haram sun sun gagarin mutane da yanki da nafin to kamar a ce Najeriya za ta yaki America ai kaga abun zai zama wato tuwanci shi za a yi a kare a take a take to to irin wannan ne ya faru a lokacin su gafari suna ganin ya za a yi a sami wancan alƙawarin da aka faɗa cewar kamar Najeriya za ta cinye America yawwa to shine Rome za ta cinye Farisa to abin da ya faru kenan su suna ganin abin hankali ba zai wannan abin ba to amma sai abin ya faru abin da Allah ya faɗa sai ya faru a cikin dan lokaci kaɗan sai gashi wannan abin ya faru ba wuce shekara goma ba eh sannan kuma maganar idza ja'a rasulullahi wal fatah shikenan wada fara nasu sai idza ja'a waja mutane suka dinga shiga musulunci malam tsibi tsibi aka dinga shiga wanda a da ka fito ma ka ce kai musulmi ne tashin hankali ne komai sai dai a boye eh lokacin da Abu Zar Gifari bayan dan uwansa Unaisu da makaranta yanzu ya zo ya ga masa labarin manzon Allah sai ce to ai ni ban gamsu ba amma bari in je da kaina in gani ya ku taho Makka daga Gifar na'am yana zuwa sai dai tunda ya ga ya san an an bashi labarin cewa komai a boye ake yi sai dai cikin Ka'aba sai wato haramin Makka sai zauna to duk kullun da an ba wucewa ana ganin sa an san wannan ba dan gari bane ba ko ne to ran nan sai da na Aliyu ya zo cewa sai ganshi sai ce wai kai ban Allah me ka ka nan ne na'am sai ce Allah ina da tambaya in zaka rufa min asiri na'am in kana cikin al'amarin fa ne in baka ciki ka rufa min asiri na juya sai ce to ba komai me kana cikin aminci sai ce wajen Annabi Muhammadu ne sau da ka rufa min asiri ka taimaka min sai ka kwantar da hankalinka ai ni kanin ka ne eh sai ce to abinda za a yi yanzu zan tafi amma ba tare da mu tafi da kai ba na'am ka dinga biyo bayana idan na tafi idan na gano mutanen sai in su ku ina gyara takalmina kai kuma sai kai kuma sai ka zo ka wuce ka kowa ya san ba taron kirkir kenan to haka bai shikenan ku a haka suka kawo wurin manzo Allah a lokacin musulunci gaba daya ba kai mutum goma ba ga kuma izaya da ake wa sabon annabi saboda haka a- Abu Zarin ya zo wajen manzo Allah annabi da yake a lokacin ba a sallah abinda ake so kalmar shahada kawai abu zar manzo Allah sallama ya zo yi masa sallama daga ina kake ce daga gifar ita gifar manzo Allah sai yi murna kwarai da gaske domin musulunci yau in ji gifar to ai musulunci ya fara yaduwa abin da ake so ya tabbata saboda shi gifar kusan ka isa su ne sadaukan mutane a wannan lokacin sannan kuma mutane ne wanda ana samun yan daba da yawa a cikin gifar saboda haka a lokacin Abu Zar Gifari manzo Allah sai ya yi murmushi sai ce to abin da nake so da kai ya Rasulullahi zuwa ne in karbi shari'a a gurinka domin na ji labarin duk abin da ake faɗa unan su dan uwana ya zo ya gaya mu an ce sahirun an ce kahinun an ce sha'irun an ce kaza to ya Rasulullahi duk na san ba haka bane ba kawai na zo yanzu a bani musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu to daga gifar ni san tafiya ya yanka ya yanko dazuka izo manzo Allah yana kallon su shikenan zan ba kalmar shahada amma ka ka rike kalmar shahada nan tun da yanzu ba abin da ake ka koma garin ku ka zauna sai ran da na bayyana sai ka fito sai ce ya rasulullah ai in ne haka kuma ai ban yi adalci ba dan na ji labarin abubuwan da yake faruwa a tsakanin sahabban ka da wayannan kafirai yanzu a ce na zo har makka in koma ni ba a mun komai ba, ban samu irin ladan da sahabban ka suke samu ba ita ba zai yi ba shikenan ya bar gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bakin Ka'aba yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aiko daga duka sai su sai- sai da su ma sai da abbas ya zo wucewa sai ce kai kun manta da kasuwancin ku na maka ta hanyar gifar kuke bi kuma wannan dan gifar ne kuma in kun kashe shi kun san an gama kasuwanci baki daya dan ba ni iya bi ta wannan hanyar saboda haka dai daga baya ya farfado ya dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ya rasulullahi sai manzon Allah ya fara kai hakuri ai wato Abu Zar kai hakuri koma garin ku ya rasulullahi ai dai aka yi ko kuma na sabai ana kai musu da yawa sai rasulullahi ai ba nan haka ba to da ya koma haka na biyu to manzon Allah ya masa magiya sai ta gurin su ba su sake haɗuwa da annabi sai wani lokaci can har lokacin da musulunci ya isa zuwa garin aka saukar da sallah aka yi abubuwan da aka yi manzala yana madina ana cikin wannan harin da mutanen maka ke kawo manzon Allah kawai sai aga runduna nan sun taho wanda ba an ga farkon su ba ga su ba runduna ce wato kala biyu wayannan da fararen rawani wayannan kuma da wani nau'i daban to hankalinsa bai tashi saboda ba a san cewar ga wata runduna za ta zo ta yaƙi sabon manzon Allah ba suka ba suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a samu nutsuwa ba sai da aka ga mutanen sun matso gaba ana matsuwa sai a ga tuta ce a rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah to nan sai hankalin kowa ya kwanta ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ashe ashe Abu Dharr ne ya ta hidima garin su duk sai da suka mutunta Jafar sannan makotan garin su Aslam su ma suka suka mutunta to da haka nan da nan yazo da su baki daya sun zo yin manzon Allah baya manzon Allah ya rungume Abu Dharr eh yake cewa gifar gafar Allahu laha aslamu salam halla to saboda Abu Zar gifari kenan wanda annabi yake cewa zaka rayu kai kadai zaka rasu kai kadai za abin da yake kadai kuma za ka sai ka ran alkiyama al'umma ce kai kadai eh Abu Zar gifari kenan to to to kaji anan yau sai gashi zaka je Makka kai ta kalmar shahada ba ma Makka ba Amurka zaka shiga kai har cikin albaitul abyad white house za ka shiga kai kaba shahada to wannan kaga musulunci ya yaɗe da Allah manzo Allah ya fara su sabon manzo Allah ba su ga wannan abun ba amma mu yanzu ga su mun gani idan mu babu inda ba za ka shiga kai kalmar shahada kai sallah kai azumi kai abubuwan ka ba kuma ko ina a duniyar nan akwai masallaci na Allah da ake bautan Allah shi alhamdulillah amin amin amin وما مات صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi gidan rahama ba وفي بلاد a ce a cikin wani gari na larabawa a ce akwai wani bijire wanda lam ya dukhulhu islam wanda musulunci bai shige shi ba
واستكلف الله المؤمنين في الأرض Allah madaukakin sarki ya halifantar da mu'minai a ban kasa ومكن فيها ya دينهم tabbatar da addinin su fiya cikin ta وملكهم ya kuma mallaka musu iya ita من أقصى tun daga wato akasar mashariki wato mafi nisan gabashin duniya ila akasar magaribi zuwa mafi nisan yammacin duniya wato anan wata mu'jiza ce ta manzon Allah annabi ya faɗa za mu karanta a cikin babin gaibin annabi nan gaba kaɗan tun da yace musulunci zai yatsu a gabashin duniya da yammacin duniya su kuma bangaren dama da hagu su wannan kaɗan za a samu na musulmai amma gabashin duniya da yammacin duniya duk musulmai ne baki ɗaya wanda a yau gashi duk abin da yake nunawa kenan a za- abin da wato duk mafaɗin duniya a yau abin da yake nunawa kenan fakana kazalika to كان كذلك نعم كما قال صلى الله عليه وسلم to kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa دعيت لي Kazuba yake an nade min kasa ban kasa baki daya وريت ya ka nuna min مشاهدها gabashin duniya da yammacinta wata ya bulugu mulku ummati to mulkin al'umma ta zai kai abin da aka nade min hagare ta qawlihi da faɗin Allah ta'ala da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna la nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kana kadhalika to wannan abin da Allah ya faɗa haka yake la yakadu yu'addu man sa'ati tabihi ba za a iya kidanya wanda ya kai kawo a cikin sai ya canza alqur'ani ba wa tabdil ko ya musanta mu kaman sa min daga cikin kangararrun mutane wal da wanda ake mu'addilawa la shi yamal qara ballantana ma karamidawa wato su ne mutanen kirmidu na'am wani ne fau- wato barna a bankasa na'am wanda ya zo ya aikin ya yi barna hatta a kan alhazan wato alhazai na aikin haji na'am ya zo ya hau kan ka'aba yana ana billahi walillahi ana ya khaluqul khalqa wa uknihim ana Allah yana halitta ne kuma ina kashewa haka ya hau kan ka'aba ya faɗa ya kuma kashe waɗanda suka je aikin hajji wannan shekara sannan kuma ya ɗaya ya ɓamɓare hajjar aswad ya tafi da shi garinsu sai da aka samu sunan jana daga masar suka fita aka je aka yaƙe shi sannan aka karɓo wannan abin aka da shi
fa ajma'u kaydahum to suka tara kaidin su wa awlahum da kuma wato karfin su dabarar su da karfin su al yauma a yau din nan da alƙali da yake rubutu yake yauma yau din nan nayifan ala 500 ami fiye da shekara 500 da ranar musa mutum fiye da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ko?
وما قدروا على إرفاع شيء من نوره ba su samu dama a sabu ta wani haske daga hasken alkur'ani ba ولا تغيير ko ba su كلمة canja wata kalma daga karamuzancen alkur'ani ولا تشكيك ba su kofantar da musulmai ba a cikin wani harafi daga harufan alkur'ani والحمد godiya ta tabbata ga Allah ومنه yana daga قوله cikin zafaɗan Allah da yake
سيهزم sai hu zama الجمع ويولون الدبر jam'u wa yawalluna dubur wannan aya da sauka malaika yake manzo Allah ce malaika wannan aya ya ma'anarta sai ta ai wal ta'lamu anna ba'u ba da hina eh sai da aka zo badar aka ga yadda kafirai suka juya sai hu zama jam'u kenan wai walluna dubur aka karkace wasu wasu kuma suka zura a gudun gudu to an aya ta wato malaika ce wannan ne ma'anar sai hu zama jam'u wa yawalluna dubur
وقوله da fadan Allah da yace قاتلوهم mhm ويعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الآية أي zuwa ƙarshen aya da wannan Allah ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي zuwa ƙarshen aya الآية نعم وقوله da wannan Allah ta'ala da yace لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم lan yadurrukum illa azi wa in yuqatilukum ai zuwa ƙarshen الآية aya وكان كل ذلك to duk abin da Allah ya faɗa ku ya gabance da abin da ke cikin sa na daga yayi sirrukan nan na munafikai da yahudawa da zantukan nan nasu da kiran karyar su a cikin rantsuwa da suke yi وتقريئهم da kuma yadda Allah ya kwankwace su da wannan nanka da mafadan Allah ta'ala
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azzibuna Allahu bima naqulu وقوله da fadan Allah ta'ala يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك yaquluna fi anfusihim ma la yabduna laka ai zuwa الآية karshen aya da وقوله fadan Allah ta'ala da yace من الذين هادوا سماعون ومن الذين للكذب هادوا سماعون للكذب الآية ai zuwa karshen aya da وقوله fadan Allah ta'ala من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن من مواضعه الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواضعه إلى قوله ai zuwa في fadin sa الدين.
fi dini وقد قال مبديا dama ubangiji ya faɗa yana ne farawa ما قدر yana ne bayyana abinda Allah ya kaddara shi واعتقد mu'minai sun kudurce shi a ranar yakin badar وإذ يعدكم الله إذا الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم Allah ya ce wa izi idukum Allahu ila da'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum ومنه yana da cikin sa fadan Allah ta'ala da yake
إنا كفيناك المستهزئين inna kafaynaka almustazi'in ولما نزلت فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم yayin da wannan aya ta sauka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bishara ga sahabban sa أن الله cewa Allah ya كفاه isan masa wayannan wato masu kiyayya gare shi وكان المستهزئ su kuma wayannan masu yin izgirin nan wasu jama'u ne a cikin makka يذكرون الناس suna kore mutane gabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويؤذون suna cutar da annabi وهلكوا sai ko Allah ya halaka su Na'am.
sune khamsatun kulluhum usibu bida'i farada min junudi hal adwa su sune guda biyar da akwai walid dan mujira a ciki da kuma asu dan wa'il da adiyu dan kaisu da aswad dan abdul mutalibi da aswad kuma dan abdul yabusa dukkan su Allah ya aika musu malaika jibrilu yana bakin ka'aba sai ya dinga nuni zuwa kowanne ɗaya daga cikin su sai kowanne sai da ya halaka wurin وقوله da faɗin Allah ta'ala
والله يعصمك من الناس wallahu ya'simuka minan nas كان to كذلك shi ma hakan ya kasance wannan ayat tana cikin ayat da wani daga cikin orientalist wato mustashrikai ya musulunta eh saboda ya duba tarihin manzo Allah ya karanta tarihin Annabi sosai sai shi kai saboda asalin shi wannan aya lokacin su sauka mala'ika dubu saba'in ne ya kuta wajen manzon Allah eh sannan kuma lokacin da ake kare manzon Allah duk lokacin da aka je yaki aka dawo annabi zai dan rinsa sai kaga sahabbai wannan ya tsaya ya ki bacci wannan ma ya tsaya ya ki bacci ya zara takobi saboda ya kyale manzon Allah ya dan samu hutu ba tare da wani abu ba to annabi ya ya ya ga ana magana a baya sai sai kawai ya fito ta bakin hemarsa sai ke tambayar wane ne su wane ne su da ai mu ne ya rasulullahi sai ta izhabu faqad asman yayin ku tafi Allah yake yayin yanzu ba komai Eh, amma da can wani lokacin sai ga su sabon ba fa an sa ba fa ake yi ba da kansu za a je yaki a dawo wani sahabi cikin dare ana tsananin sanyi ya lullube fuskarsa ya zara takobi ya tsaya a bakin hema ta manzon Allah an je yaki da yake cikin daji ne haka an je yaki an dawo manzon Allah yana cikin hema yana dan rintsawa to sai shi wani sahabi shi ma sai ya karsa a ransa kai bari mu je mu kare manzon Allah sai ya taho yana zuwa sai ya tsaya kusa da wannan to sai ya kasa gane waye wannan mutum kada ya zama shi ma abokin gaba ne sai ce bawan Allah waye kai yawwa sai ce kai ma waye kai to manzo Allah sallallahu sai ji maganganun su suna yi sai ya fito da kan cikin wannan hema sai to duku dubin waye kai sai wannan ya rasu lai ai ni ne wani wannan ma ya rasu lai ni ne wani ita to me ka ku zuwa maka mai mai gadi ya rasu lai zuwa su bai eh sai to Allah ya muku albarka ya sanya albarka a cikin al'amuran amin amin amin
وكان كذلك to wannan haka ya kasance هناك سنة Allah yau wanda ya nemi cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko ko ya nufin butanci gare shi الأخبار ka ga labarai da wannananka معروفة sanannu ne yin gatattu Masala.
asali kenan da kare bai mana الوجه fuska ta الرادع hudu ما عن بعده من الأخبار ta'ala ya bada labari da shi na daga wato labaran kannunnuka masu shudewa نعم Mm.
والأمم da البادية kuma al'ummai wanda suke alba'i da su masu nisa والشرائع da kuma الداخلة shar'o'i wanda suke daga gu ما كان لا يعلم منه القسم na riga abin da ba wanda ya san kisa ɗaya daga ciki إلا الفز sai wato daga tsaki mutum ɗaya من آبار Daga أهل manyan الكتاب malaman Ahlul Kitabi.
وقضاء أمره wannan da ya yanke rayuwa ta sa بالتعلم sun neman ذلك wannan nan ka ويولد النبي صلى الله عليه وسلم sai a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo labarin wannan abu على وجه a bisa yadda yake وياتي به yabo da shi a bisa nafsin sa ويعترف العالم بذلك to wanda ya san wannan nan ka sai ya furta da haka yake lalle annabi gaskiya yake يعترف da ingancin sa da gaskiyar manzon Allah أن مثله لن يناله sannan mu sani cewa irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai same shi da neman sani ba وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أمي kuma sun san cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ummi ne لا يقرأ bai yi karatu ba ولا يكتب ba kuma ya rubutawa وليس بلدي مدارسة bai shagala da neman karatu ba ولا مكافنة bai shagala bai- bai shagala da durkusu a gaban malamai ba ولم يجب عنه bai fa kuma gaban wayannan su kafaran ba ولا جيل له أحد منهم babu ɗaya daga cikin su da ya jahilta halin annabi وقد كان أهل الكتاب كثيرا alhalin ma'al kitabu sun kasance da yawa ما يسألون suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama عن هذا game da wani abu وينزل عليه من القرآن مهم.
ما يتلو عليهم منه to zikiran sai ya zamanto an san da alqur'ani irin abin da zai karanta gare su وقصة kamar kitabun الأنبياء annabawa قومي tare da mutanen su وخبر da labarin annabi موسى Musa والكبير da annabi Abiru ويوسف da annabi Yusufa وإخوته da yan uwansa وأصحاب da labarin ashabul kafi وذي da القرنين zulkar dan duk wannan an yi su ba zamanin manzon Allah ba Na'am.
amma manzon Allah sai yana bada labarin su a yadda labarin yake Hmm.
ولقمان da kuma Luqman da Hakimu da dan nan nasa وأتباع ذلك da abin da ya kama da wannan na daga wato labarai وبدء da الكلام farkon halitta ما في التوراة da abin da ke cikin attaura da linjira da zabura وصوب إبراهيم da kuma wato su da ibrahim wa musa ما صدقه فيه العلماء بها na daga abin da waɗanda suka karanci wannan abin suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ولم يقدروا على ba su sami iko ba ما ذكر amsa لنا.
bantar da abin da aka ambata daga cikin ta وأسألوا لذلك har dai azanu sun mika wuya da zai ga wannan nan ka ومن موفق akwai wanda yake mai gamdakatar آمن بما سبق da له imani da abin da ya gabata gare shi من خير na daga alkhairi ومن شقي أبو بكر حاسد الأوطان.
حاسد mai kawar mai ta- mai tada karan hanci mai hasada ومع هذا amma duk da haka لم يوك عن واحد من ba haka yi to daga الرسالة daya daga wani da ya hude ko ba na sare ba ala shiddati adawati duk da tsananin gaban su ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa yarsihim ala da kwaɗayin sabon zare ban ta manzon Allah rasuli tijaji da kawai ta kama hujja ta su alayya gare- alaihim gare su ma fi kutubi da abin da ke cikin littattafan su wata da kwankwasar su liman dawat alayhi masahifuha da irin abin da musafin sai zama ya naɗe alayhi gare shi wa kasrati su'alihim da yawan tambayar da suke yahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyinihim Mm.
yahu da kuma yadda suke ta'annaci gare shi an akhbari an biyaihim amsa labaran annabawansu wa asrari da sirrikan ulumihim nan nan ilmansu wa mustawda'ati da siyarihim kuma abin ajiyewa na tarihinsu wa ilahi da sanarwar nan ta salahun gare su da koyayyen sharoyin nan nasu wa mudammana da abin da littattafan sai tattare da su'ali tsarin tambayar nan ta su amsa ruhi wa dirqar da kuma zirkar naini wa sabil a kafi tambayar da suka yi wata duwan tambaya aka dinga yi wa manzon Allah sai ga Allah ya saukar da aya eh wa yasa alaka an ruhu qul ruhu min amri rabbi haka shi ma zulkar ne wa yasa alaka an zulkar ne ni qul sa atlu alaikum min zikra haka nan su ma ashabul kaji amma sun ce Allah ashabul kaji wa in kanu min atina ajaba Mm.
wa isa da annabi Isa hukumin raji da kuma hukuncin nan na rajamu ma harrama isra'ilu da ala irin abin da annabi Yakubu ya haramta a bisa kai nasa ma urima alayhi da irin abin da aka haramta musu daga dabbobin ni'ima min tayyiba da karkakan abubuwan da yake da amalata gare su urima ta aka haramta musu saboda zaluncin su وقوله فمن الله تعالى مثل يقول في التوريد zalika masalun fi tawrati ومثلهم في wa masalun fil injili وغير ذلك da wannan wannan من أمور درجة على أمر الرسول.
فيها القرآن wannan da alqur'ani ya sauka a cikin ta فأجابه sai kai ba su amsa وعرفه ya sanar da su بما أولي da abin da ya wayi zuwa gare shi من na daga ذلك wannan ka أنه أنكر ذلك to wannan annabi an kara shine labarin baya tunda yace wa ma hadha lam yuka an wahidin min an-nasara wal yahudi to wannan duka jumla da makaranta ikrabiya ce yawa wato lam yuka ba a wakaito ba an wahidin min an-nasara wal yahudi annahu ankara zalika cewa yayi inkarin haka au kazzaba ko ya sarrafa haka بل Mm, bar dai أكثرهم yawa yawan yahudi da nasara جراء الاجتهاد sun bayyana da gaskiyar wato gaskiyar annabta annabi sallallahu alaihi wasallama da مقالة gaskiyar magana ta sa واعترف بإناجه Mhm.
وحسبه sannan kuma ya furta da tsauran kansa da hasadan nan tasa iya gare shi آل نجرانا kamar mutanen nan na jarana وابن سوريا da ibn suriya وابن da أفقبة yaya guda biyu na adaba da وغيرهم wasu wayannan ومن باحث في ذلك wanda kuma ya jayayya a cikin wannan kasashen jayayya ودعا أن ya yi da'awar عنده abin da yake gurin su من ذلك na daga wannan ka بما أصاب da abin da annabi ya faɗa وأصاب.
wai ta akwai sabani دعي إلى إقامة to sai a حجته kira shi zuwa ya kafa hujja ta sa وكشف da دعوته yayi kira na sa قيل له sai Allah ta'ala ya ce قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين إلى قوله ai zuwa faɗin Allah kuma الظالمون zalimuna فقرأ sai ubangiji wanda wajen sanje kwankwasa ya ووبخ kurista su ودعا إلى إهدار da yake a المسلمين kawo abin da yake mai yiwuwa غير ba abin da ممتنع yake mai hannuwa ba غير a cikin مغترف sako wanda yake mai furtawa بما da جاز abin da ya mutu nasa akwai ومتوقه mara kunya cikin su يلقي على فضياته Mhm.
من كتابه يده mai sanya hannunsa a bisa abin kunya ta daga cikin littafinsa ولم يؤثر ba a rawaito shine wato a wani mutum daga cikin su ko نعم ana kiransa awar نعم ana masa lakabi da awar نعم shine wai annabi tambaye shi a cikin ku idan kun yi in aka samu wanda ya zana a cikin ku ya ake masa sai ta ai manza mu a cikin addinin mu shine manzana wanda ya zana wato ruhima to sai a tausaya masa eh yace a a ba ruhima bane ba yace a a ruhima ne sai ta shi kenan fatu bi torati a kawo a torati ana kawo ta dama akwai abdullahi bin salamin a gurin shi ya san ƙarya wannan mutumin yake yi domin shi ma ya dace a taurar baki da so da haka sai su karbu ɗaya karanta ya bude yana so su gashi manzana sai ya sa hannunsa ya danƙe wannan dugon na karkashin hakaran sai ce gashi manzana ruhima to sai Abdullahi bin Salim ce a irfa ya dai ka ya a amaru sai idan sai hannunka mun ya kai mai ido daya yana cewa sai ga wannan dugon ya fito yadda manzo Allah ya faɗa ce to haka yake a addinin musulunci haka yake a addinin ma wato addinin nasu mm
min kitabihi ya daga cikin littafin sai sa hannunsa walan yuta ba rawaito daga ɗaya daga cikin su ba zahara kilafa ya bayyana da sabanin faɗin nan nasa daga cikin littafin sa wala abda sahiha bai bayyana da abin da yake ingantacce ba wala shaqiqa ko kuma abin da yake mai rauni na daga littafin sa قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يا- مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير Allah ta'ala ya ce ya ahla kitabi kad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kaseeran hay zuwa al-ayatayn ayoyi biyu السلام wata yake yanda ka rabe mana هذه الوجوه والأربعة Mama da kadi ce wayannan sune fuskoki guda hudu بالإيجاز na daga mujojin alqur'ani بينة wanda suke bayyanannu ne لا نزاع فيها babu jayayya cikin ta ولا مرية babu kokonto ومن الوجوه البينة yana da cikin fuskoki mabayyana بالإيجاز a cikin mujojin alqur'ani من غير هذه الوجوه wani wayannan fuskoki آيون akwai wasu ayoyi ولقد بتعجيب قوم ولتزود آيات gajiyar da wasu mutane a cikin wasu hukunci da وإيلانهم sanar da su أنهم لا يفعلونها cewa ba za su aiwatar da shi ba وما ba su فعلوا aiwatar din ba ولا قدروا على ba su ذلك sami iko a bisa hakan ba وقوله لليهود da mafadan Allah ta'ala da ya ga Yahudawa إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة الآية ولن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصا هاي zuwa karshen aya قال أبو إسحاق الزجاج Abu Ishaq az-Zajjaj ya faɗa في هذه الآية a cikin ta wannan aya عدم حجته akwai mahujja mafi girma وأظهر دلالته da kuma dalili mafi bayyana لا تأثر a sa ingancin manzanci لأنه domin da ya faɗa da gare su وتمنوا yake sai burin الموت mutuwa وأعلمهم Allah kuma ya sanar da su أنهم لن يتمنوا cewa ba أبدا za su iya burin mutuwa ba har abada ولن يتمنوا واحد babu منهم.
ɗaya daga cikin Yahuda da ya taɓa wato wato burin mutuwa وعن النبي صلى الله عليه ya zo daga وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والذي نفسي بيده yake na ranta da wannan bashi na daga iko na sa لا يقول رجل babu wani منهم mutum ɗaya da zai faɗa daga cikin su إلا بك face an makare shi da yawunsa yana nufin يموت zai mutu a مكانه take وصرفهم الله عن تمني da Allah ya juyar da wato Yahudu gaba da burin nan na mutuwa وجزاهم ya kuma tsoratar da su ليظهر صدق رسوله dan ya bayyana da gaskiyar manzon sallallahu alaihi wasallama وجهة ما أوهي da إليه ingancin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi إذ لم يتمنه أحد domin منهم babu daya daga cikin su da ya burin haka وكانوا على تكذيبه أهرسا sun kasance su ne mafi kwaɗayi a fasar ribantar da annabi لو da sun قدروا sami iko ولكن الله sai Allah ta'ala yana aiwatar da abin da ya so وظهرت بذلك معجزته to sai mu zuwa manzon Allah ta bayyana bizalika da wannan ka وبانت حجته wacce su ta zama ta bayyana قال أبو محمد العصير Abu Muhammad al-Asili ya ambata من أعجب أمره yana daga cikin mafi mamakin lamarin su أنه لا يوجد منهم جماعة cewa ba a samun wasu jama'a cikin su ولا واحد kai ko da mutum ɗaya ba a samu tun daga ran da Allah ya tun daga ran da Allah ya umarci annabin sa da wannan ranka يقدم zai عليه iya gabatuwa kan wannan ولا يجيب ko kuma ya إليه amsa zuwa gare shi وهذا موجود mamata ya ce wannan samanne ne شاهد abin gani لمن أراد أن يمتهنه منه ga duk wanda ya so daga cikin yahudi ya jarraba haka وكذلك آية to haka المباح nan ayan nan ta tsine ne niya من هذا ita ma tana المعنى daga cikin wannan ma'ana حيث وفد عليه وثاقفة نجران yayin da malamin nan na jirana suka bi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna bakin girma وأبوا الإسلام kuma suka iya yarda da musulunci وأنزل الله تعالى عليه sai Allah ta'ala ya saukar da آية ayan nan ta tsinene niya da قوله fadan sa da yace ومن هاجك فيه Allah yake ban har ta kafi min ba da ma ja kan ilmi fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil faraj'al arsala al-kadhibina mm الآية ai zuwa karshen aya فابتدأوا منها suka kiyarda su yi, وردوا بأداء الجزية tunda an ce za'iran za'i tsinene niya نعم amma kuma Allah ya ce nadu abna'ana wa abna'akum نعم manzo Allah sallallahu alaihi a ran da aka shirya to sai manzo Allah sallallahu alaihi sai ya dauko a sayyidina Hassan da sayyidina Hussein يوه.
da na Fatima Allah ya kare da gare ta أمين.
da kuma sayyidina Aliyu Allah ya jira shi أمين.
to sai ce to a zo za a buga to su sun san sun san waye sun san manzon Allah wannan yasa suka ki zuwa wurin gaba daya eh to kuma da an yin to dama da an yi tunda Allah ya ce fa naja Allah anata Allah al kazibina to da mutum komai nasa zai kare baki daya shi ya mutu dangin su mutu baki daya duka a rasa baki daya saboda me saboda wato wannan shi ake kiransa mubahala mm
waradu bi ada'il jizyati kaga ai wannan yadda tasu su ba da jizya su hakura da yin wannan mulana din sun tabbatar da annabi ne gaskiya ne mm wajalika dalilin wannan anna al-aqiba cewa shi hakimu wa shine babban su ana kiransa hakimu qala lahu sai ya ce da su qad alimtum annahu to ga maganar nan ma yace kun san ba annabin Allah ne na'am Mhm.
wa annahu kuma shanin da lamarin ba a taɓa samun annabin Allah ya yi mula ana da wasu mutane ba wa baqiya a ce wani babba a dangin wannan wayannan mutanen wala ko karami a cikin dangin su yawo yawon na'am eh wa mithluhu qawluhu misalin sa faɗin faɗin Allah ta'ala da yake in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ya qawli ai zuwa faɗin Allah fa in lam taf'alu wa lan fa taf'alu in lam tafalu wa lan tafalu asbabahu sai annabi ya ba Allah ya ba su labari annahum la cewa su yafqahuna ba za su aiwatar da haka ba ma kana irin yadda ya kasance وهذه wata wannan الآية aya أدخل irin mafi shiga a الإكبار cikin babin nan na bada labari عن الغيب abta gaibi ولكن sai dai sa'anin da lamarin a cikin ta akwai wato gajiyarwa باب التي قبل irin abin da yake gabanin da wato ɗaya da wata yake gabanin ta alhamdulillah